بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين يو أشرين دا da tara ko? yau tara ga wata wata rabi'in al'awwal shekara ta dubu ɗaya da ɗari da arba'in da takwas wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan agusta dubu biyu da ashirin da shida miladiya a wannan majalisi namu na safe da muka saba a yau asabar muna karatu cikin littafin aƙida za mu kanta kitabu tauhid na muhammad abdul wahab muna babu ma ja fil kuhani wa nahwihi babu da yazo akan yake magana akan matsafa da makamantansu قال يتوى عن إمران ابن حسين مرفوعا أرويته حديثي لك إمران بن حسين مرفوعا يا الأخ كاشفوا وجمد الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير أو تطير له baya cikin mu wanda ya aka mishi camfi wanda ya camfi ko aka masa camfi wato da shi ya camfin da kansa ya zo wucewa ya ga wani ya ga wani wato ya karkada ya karkada kamar tsuntsu sai tsuntsun ya bi dama sai ci abu alkhairi ko ya bi hagu ya ce babu alkhairi wato ya camfa ne da kanshi ko kuma aka yi mashi camfin wani ya ce ai abin da ka ganin kaza din nan babu alheri ya camfa masa kuma ya karba a haka to baya cikin dandazon ayar wato mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aw ta kahana ko ya bokanci aw ta kuhina lahu ko aka masa bokancin aw sahara ko ya tsafi aw sahira lahu ko aka mishi tsafin wala ta kahina duk wanda ya zake ma matsafi wa saddaqahu bima yaqul ya gargata abin da yake faɗa faqad kafara ma unzila ala muhammad lalle ya kafata abin da aka saka ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tawaful bazzar bazzar ya nuce wannan hadisi bi isnadin jayyid da isnadi jayyid bala haka ce bi isnadin jayyid amma a cikin isnadin akwai hasan al-basri yake rawaitowa daga imran ibn husayn da da suke imran ibn husayn ba sai dai hadisi yana da shawahid ga ɗaya daga cikin shaidansa nan ma حديث أبو هريرة من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر ما أنزل على محمد da sauransu da sauke mushi da sadaka hadisi ne hasan bi shawahidi hadisi ne kyakkyawa hadisin shi ma dai yana fadan cewa wato tsafi baya cikin koyarwar addini dai da ga tsafi to baya cikin koyarwar addini farin cewa laysa minna zai iya dauka cewa baya cikin musulmai baki daya ta musulunci zai kuma ya ɗaukar laisa minna ai baya cikin musulmai mabiya wanda suke masu da'a to gwargwadon yadda ya laifi amma dai ko shakka babu dai imanin sana cikin hatsari kwarai da gaske qarawahu tabrani tabrani ya rawaito fil awsat ay awsat bi isnad hasan da isnad hasan min hadith ibn abbas daga abdullah ibn abbas duna qawli amma banda fadin sa man ataka hina wani laisa minna masa tsayyara wa tsayyara lahu hadith abdullah ibn abbas shi ma isnad akwai rauni sai duka idan ka haɗa ga hadisi ne wanda ke hasanu sahihu hadisi ne ingantattu bi majmu'i turuq qala al-baghawi baghawi yace al-arraf al-arraf alladhi yad'i ma'rifata al-umur umuri muqaddimat wanda yake da awan ya san abubuwa bi muqaddimat saboda abin da ya wasu al'amma da yake gani cewa ya sani yastadillu biha yastadillu biha al-masruqi wanda aka zo a ce ni kaya na ya bace sai ya yi wasu abubuwa wasu su dabarinsa sai ce a kayanka na wajen kaza shi ne su zama biha alal ma'arufi wasu al'amuran da yake da yake hujja da su wajen ya nuni zuwa ga wato inda aka sace maka kayaki wa makanin balla ko inda kayanka suka bace wani hau zalika abin da ya kama da wannan wani shi ne arraf qila huwa al-kahin wasu ce da shi da matsafi ma'anar su daya wasu ka ce kuma walkahinu a huwa alladhi yukhbiru an al-mughayyabat fil mustaqbal shine wanda yake bada labarin abin da zai faru a gaibi nan gaba daga dai sun faɗa haka wa qila alladhi yukhbiru amma fi dhamiri wasu ka ce a shine abin da yake faɗa abin da ke cikin zuciya yake da awan ya sa abin da ke cikin zuciya wa arraf kuma wasu su yi magana cewa shine wanda zai duba ya ga ya faɗo labarai a kanka ko wani abu irin makamacin wannan وقال أبو العباس ابن تيمية ابن تيمية قلت العراف اسم للكائن والمنجم والرمان العراف سونا ne ga matsafi da kuma wanda ke dan duba ta taurari warran mal da kuma wato mai bugun kasa wa nahwihim da abin da ka bada wannan mai mata kalam fi ma'rifatul umuri bi hadhihi turuq daga cikin wanda yake magana wajen yace ya san waɗannan abubuwa ta hanyar ya san abubuwa ta hanyar waɗannan abubuwa ta hanyar bugun kasan nan wannan shi ne arraf duk sunan su ne da kamar da ibn taymiya ya faɗa وقال ابن عباس في قوم يكتبون اباجات ابن عباس يا يا بار فتوى akan mutane da suke wato yin bugun ƙasa na wannan taurarin abajad shine wato tunda suna amfani da wannan abajadan ne wannan wannan wannan wato arkam din da arkam da kuma da kuma wannan hurufin hisabul jumal an kiran su suna amfani da lissafi na wannan na wannan wato na wannan harfa wa yanzuru fil nujumi suna yin bincike akan sa'a na taurari ibn abbas yace ma ara ma fa'ala zalika lahu inda allah min khalaq ni ina ganin duk wanda ke aikata haka ba shi da rabo a wajen ubangiji domin ubangiji ya ce wala qad alimu lamma ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq shine kace wato ina ganin waɗannan mutane suna da bacin wanda ubangiji ke bada labarin ba su da rabo a lahira yace ba su da rabo a lahira kaga kaman ba musulmai ba kenan masu yin irin wannan da wuya su zama suna daga cikin musulmai ba dai duka lamarin da yake da kafirci ba amma ji da wuya mai yin irin wannan daga baya kaga yana da imaninsa saboda hatta yadda zai ma'amala da shi kansa taurarin a za ka daga baya kuma yana batun taurarin ne za ka ga idan in wannan zai rubuta rubutu zai rubuta ba ka wani hatimi ba zai rubuta ba sai a lokacin taurarin yake ya rubuta akwai wanda ana rubuta a tsakar dare a tsakar dare a tsakiyar gida ko tsakiyar daji yana kallon taurarin yadda muke kallon wannan watan haka yana yi yana rubutawa shi haka haka haka suka ce mushi ake ake rubutawa da dai sauran abubuwa da yawa an kun doshin su ga armi kubra za su da kaya muku yadda za ka hakikani ana wata wannan tawaran za ga biyin sa ba zai yi ba sai tawaran ya ce yayi barin ba zai bari ba sai tawaran ya ce bari duk abin da zai nema lahira sai tawaran ya faɗa to kaga ubangiji ya lama ubangijin ka to da ya ga wannan ya ga wannan ya ya tsaya da imanin sa shi ta yake cewa ma ara ma fa'ala zalika lahu inda Allah min khalaq da ilimin a farko al'amari ka ga firatukar ilimi ne wani abu ne da ba shi da hakikani shirman su ne kawai suke kawo shi amma daga baya kafirin aljanu su go suka alakanta wannan ilimin da kuma asalin abin da suke batar da al'umma a kansa sai ka sai zama ana yin tsafi da shi ana yin abubuwa da yawa da sauransu babu tsafi a duniya da ya kai tsafin tsafin taurari duk duniya babu wani tsafi wanda yake shi yake da wahalan koyo ma banda wahalan koyo kuma yake da wuyan al'amari wanda ga wanda ya shiga ciki in yi wasa ba lalai daina ba irin matsalar taurarin da kuke gani zan rago wasu dodani da tsagi da bori da wari ya sa ta saki al'amari a wata wari ba shi da sauki al'amari ba shi da sauki ba shi da sauki akwai yadda kuna muna nan daga baya ka jefa alƙalman kawai in abin ya ya nuna cewa ba za a samu yadda ake bukata ba in kuka wasa kuna fita kuka kuka kauce wani tawara za ku ga mutane da kuke so sai ku na ku yi hatsari ko wani abu makamacin haka to da shedanu yadda suka shiga abin suka lalata suka mai da abin kamar wani abu ne na gaske in kada musu magana suna cewa amma gashi yana ci saboda shaidanu sun riga sun alakanta abin da da wanda da yawa masu wanda abubuwa suna yi a tiktok sun da sauransu ake cewa suna faɗan sa'a da waya da sauransu a duk ilimin tawari ne amma galibi su iya ba galibi matasa yanzu ba iya suka yi ba inda suka iya yanzu galibi sun mutu ilimin da al'an wahalan koya shi ilimin taurarin ba dai galibi wanda iya ya kasan zaure sosai ne haka zaga suke koya mishi Allah kyauta ramal shi ne ramli shi ma dai duk haka ake yi shi ba wai kowa ne in ka gashi da haka haka ba wani lokaci har ban gado da wani abu suke yi za ga ana maka ban gado shi ake yi to ga gidan kaza ga gidan kaza ga gidan kaza to ba kowa ne ga yana yana da wani abin duk za ka ce wai mun ba ke ba to amma galibi eh duk shi ne duk shi ne duk shi ne duk shi ne zaka ji ana ana ta wani mai hisabi da sauransu to galibi galibi galibi idan ya tsaya kan lissafin ne ba shi ba ba ba matsala wannan amma ba mutum bai zai iya tsayawa daga astronomi kawai bai tsallaka ba astronomi ba to kuma ganin da matsala take sai ka ga abubuwa su rikice maka kuma eh ana yi da biro ana yi da kasa ba ba abin da ba yi an dai ka iya ka iya kawai har da waya ba akwai na taba ganin na waya waya an da wannan sosai to kaji a ba akwai wanda za su wannan sa suna muku a primitive state din shi akwai wanda kuma wani masu rikewa wanda asali suka iya ne asali suka iya akwai wanda kuma za ka ga wayan ma ai kaman ma a ko da aure akwai haske in ka in ka haska mata sama a waya aka za ta iya gumi maka tararin da sauransu so akwai wannan so abubuwa ne irin wannan wani lokaci da sai dai abu hankali mutane mutanen mu sun yi nisa yan siyasa baki ɗaya ba sa ji ba sa gani kan waɗannan mutanen kwata kwata duk za ka taɓa eh shi to a shi wannan ba da tsammanin ba ya iya ni ba da tsammanin ya iya ina da malin kamar dai kamar sadau ne sadau ya tsakanin su kamar sadau sadau ya kamar yana dan hada ya dan lamarin tsakiya ne ai su waɗannan inda wanda suka iya da gaske shi da kanshi ma baya zuwa yana neman maka shi fasa ba ya fi karfi ina neman maka shi fasa momi ai ya fi karfi wannan shi eh ai da kansa in ka zo ya zo zai ga shi da kwaddinin sa ko sarki da zai zo zauna sarkin wani lokaci za bai ishe shi kallo saboda yadda shaidanu suka riga yake huɗa da shaidanin suka yawa aiki su kwaje da su kwaje da su al'amuran su kwararra ba a ganin su wani ka gan shi a ta irin wani za a ga kamar wannan yaran yaran haske kyau abin shi a za a gani an je asalin masu wanda muke da su ne mu ana masu yawan ilimin za ka same su a yar kamar ruhanan ne su na kansu Allah kyauta to sai mu tashi fiye misali an gano maganar usulun sunan kuwa ba gano ba ba nan gani in ba gano ba sai a bar shi kawai sai a bari saboda lokaci ya kuje ya guje ya tafi da kuma da abubuwa sosai usulun sunna ba shi sai sati bai zuwa insha Allah sai wasaitul kubra ko na na ibn taymiya za mu ɗan tsakura shi ma mu bar shi ibn taymiya yana ta yi mana magana dai akan cewa musulmai za ku ga su ne tsakadakiya a cikin mabiya addinai za ga su ne ba sa yin sakaci su ne kuma ba sa yin wato wuce guda da iri ba sa yin sakaci da jahilci irin na wato ba sa wuce guda da iri su gulu irin na nasara ba kuma sa yin sakaci irin na yahudawa zama ba su mutane kirki ba su da mutunci ko annabawa ba su da mutunci a wajensu su to shi ne da yake ta kawo mana yake ta kawo mana misalai ya ce wa ammal shafi na sha tara wa ammal mu'minuna ma mumunai su faka ma da aka humullahu bihi fi qawlihi kamar yadda ubangiji ya siffanta su a fadin sa wa rahmati wasi'at kulli shay'in rahmata ta yalace komi sa'aktubu alladhina yattaquna zan rubuta wannan wato rahmatawa in wajabta da ita ga wanda suke takawa suka kiyaye ubangiji ويؤتون الزكاة سكي بعد زكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون da kuma wanda suke mu'minai daga ayoyinmu waɗannan mu'minan sune alladhina tabi'una rasulun nabiyyal ummiya sune waɗanda suke bin wannan annabin wannan manzan wannan annabin wannan uwa da mutumin wato ba uwa ne shine wanda yake kan ɗabi'arsa na mahaifiyarsa alladhi yajidunahu maktuban indahum wanda za su same shi a rubuce yake a wajensu fit taurata a tauransu in a tauransu ya karantawa wani injili da kuma injilansu da lokacin siffarsa ya amuru bil ma'rufi yana musu umarni da kyakkyawa wa yanhahu 'anil munkari yana kuma hana su daga mummuna wa yuhillu lahum at-tayyibat yana kuma halatta musu dal ala tsarkaka wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith kuma yana hana su daga wato datti da dauda da munanan abubuwa marasa tsarki wa yabawa anhum israhum wal aghlal lati kanat 'alayhim sannan kuma zai cire masu nauyaya da hukumce-hukumce da yake kansu a farkon al'amari a da na hukumce-hukumce masu tsanani ubangiji da suka imani da manzo Allah zai sauƙaƙa musu hukunci wato shari'a manzo Allah da zama mai sauƙi ne a wajen su Allah ta lace falazina amanu bihi wanda suka imani da shi wa azzaru suka girmama shi wa nasaru suka taimake shi wa taba'u nuran ladhi unzila ma'ahu kuma suka bi hasken da aka saukar tare da shi ulaika hum al-muflihun wannan sune marabauta kaga anan a aka sanya su su imani da manzo Allah a matsayin manzon Allah su ba shi girman da ubangiji ya bashi na girman sa shine wato manzancin sa da kuma doka yana hannunsa doka shi ke bayarwa sannan kuma a daidai lokacin kuma ba a ce musu kuma ba a ce kuma su bauta mushi ba cewa aka ce su bi shi ba ce su yi irin nasara ba su kaga duk wanda ya rike musulunci shi ya zama ya rike wato addini wanda yake babu zangayi babu wuce gwari iri babu wuce gwari iri zai zama tsaka tsakiya ne to mala yace to haka za ahli sunna haka wato ahli sunna suke wal jama'a ahli sunna jama'a fil firqi a ban a wato kungiyoyi masu kalan ibla in ka shiga cikin addinai za ka ga ga musulmai su ne suke tsaka tsakiya ba su wuce gwari iri ba ko ba su daga ba in kuma ka shigo cikin kungiyoyi za ka samu ahli sunna wal jama'a wanda suka rike sunnan manzo Allah su ne suke tsakatsakiya ba su wuce da iri ba za ka samu ba sa samu shehunai su mai da su ababen bauta da ba Allah ba suke ba shi dokoki ba kuma sa cewa ba kuma sa cewa wannan shehun nan wani malami ba ya daraja ba kida su wani malami kamar ba shi daraja an gane ko sai ka tsaka ragiya fahim fi babi asma'illahi wa ayatihi wa sifatihi wa haqu su game da sunayen ubangiji da kuma ayoyinsa da sifofinsa wasaqun suna tsaka tsakiya ne bai da ahalin ta'atili tsakanin masu korewa ubangiji sifofi su ce babu shi ubangiji ya ce yana da hannu ya ce su ce baka da shi ubangiji ya ce yana da kafa ya ce baka da shi ubangiji ya ce yana da ido su ce baka da shi ubangiji ya ce ya yi ta kan arshi su ce baka da ita ba sai su sai su bankara su kore wannan abu shine bai da ahalin ta'atili wannan za su kore korewa ko ta fuskan korewa baki daya kamar mu'tazila ko korewa ta fuskan tafwidi su ce ma'anar ba san meye ma'anar ba ce tafwidi tafwidul ma'ana ko kuma wajen ta'awili ta'awilul ma'ana ma'anar su bata ta misali ce istawa shine istawla ya yi rinjaye ba ba ya zama yana samaniya yana saman al'arshin ba misali hannunsa su ce musa ni'imar ni'imarsa ba hannu ba an fahimta to wannan kaga ta'awili suke sun share ma'anar ayi sun kode to ahalin suna ba sa irin wannan alladina yalhiduna fi asma'illahi wanda suke kangara a sunayen ubangiji wa ahi da ayoyinsa wa yu'assiluna haqa'iqa ma na'ata Allahu bihi nafsuhu suna wato wofanta asalin haƙiƙanin abin da ubangiji ma'anar abin da ubangiji ya siffanta da shi in hannu da ce ni'ima su wofanta ma'anar ce babu wannan siffan hatta yushabbihu har ma daga baya wannan abin ya tike da su zuwa wajen su kamanta ubangiji bil alami da babu wani mawaki da wanda yake ma babu shi matacce ne domin daga ciki za ka su ce ubangiji yana ina to sun huwa ce yana sama ba yana daida baya sama baya ƙasa baya hannu baya dama baya hagu baya wato gaba baya baya aljihatul sitta an nufatul jihatul sitta su ce baya sama babu ƙasa baya ƙasa ba ka waje biyu kenan baya dama baya hagu yana kuma ina sun ce yana ko ina kuma kuma ko ina baya ko ina baya ko ina kuma yana ko ina ai kaga abu ya tuka da wannan kenan wasu ce baya ko ina ko ina wasu kuma ce ba a a shi baya nan baya nan marina nan a ka ce babu shi ba ka ce babu shi ka ce baya sama baya kasa baya kaza baya kaza ha ubangiji shi kuma ba haka ya faɗa ba ubangiji cewa yana saman halittu baki da a amintu man fis sama'i a amintu man fis sama'i yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama'i man fis sama'i man ala sama wanda ke can saman sama ubangiji huwa al-aliyu azim madaukaki ne wato mai girma madaukaki shine in kace madaukaki shine ya daukaka da zatin sa ya daukaka da sha'anin sa ya daukaka da kadarin sa da darajar sa ubangiji duk wani abin da yake da ma'anan kaskanci to babu shi a ciki ubangiji duk abin da yake da ma'anan girma to wannan su fasacci saboda haka kamar yadda ya siffanta da girma a aikinsa da darajarsa da martabarsa haka zatinsa ma yake saman halittu baki daya duk bayan suna kasar da shi shi suna makankantansa ne shi to kaga wannan su suka koma daga baya suka dinga siffata ubangiji da cewa babu babu suna kore mishi har suka kore mishi komai babu su bar mishi komai ba yanzu har ubangijin zatin ubangiji ma suka kore wa baina ahli tamthil da kuma tsakanin man masu kamata ubangiji da komai ubangiji ya ce yana da yana da jiki kamar kamar yanzu ina sara kaga su babu ruwansu su a wajen su ubangiji ya halicci da ya tashi halittar ɗan adam sai halicce su on his own image wa irin kaman sa ma irin kaman sa ai kai kai inda da kake gani ka kaman isin baka irin na ubangijin kare haka suke faɗa ya halicce kawai irin surar ubangijin ma haka suke faɗa kira suke kake ganin daga baya su suke ganin cewa ai mu ayan Allah ne ma su haka suke faɗa kuma su ce annabi Isa ma ai da ya zo wannan flashin ya kama da babansa ne an fahimta a wannan wato guluwi ke na wajen tamfili to a cikin gidan mutunci wani ga wasu daga ciki za su tabbatar ma ubangiji wannan tamfilin su ce a hannun ubangiji kamar hannuna wannan kafarsa kamar kafa ta wannan kaga to wannan kuma sun su amfani da halka alamun hausa biya ba ba su amfani da laisa wala mai kullum kufuwar ahad ba ba su amfani da laisa kamar su da shai ba ba su amfani da shi ba da shi ne ibn taymiya ke cewa to ahli sunna su suna tsakanin waɗannan su ba su kai ƙololuwa wajen tabbatar da ubangiji komai da komai bayan da jama'a ke irin na irin na halittu inda ubangiji ya faɗa musu cewa laisa ka mutum shai suna tabbatar tabiya da wannan salbiya din saliba sifatu saliba saliba din kuma sanan kuma musu kore ubangiji komai ba har abin da tabbatar maka kansa to da idan suka tashi ce to ubangiji lalle yanda yace yana da yana da wato zati to amma zatin sa ba irin zatin ba da mu duk zatin mu jiki ne kaga tun daga nan sun bambanta sun ce ubangiji yana da hannu amma hannunsa ba irin namu ba kamar yadda zatin sa ba irin zatin mu ba kaga sun tabbatar masa amma sun kore kaifiya to kaga wannan shine ahlus sunna tsakatsakiya haka za ka samu ahlus sunna da وبين أهل التمثيل الذين يضربون له الأمثال وأن سيبقى بقى وبنجي مثالي ويشبهونه بالمخلوقات سنة كما كما تاشد أهل التو ويؤمن أهل السنة وجماعة ما وصف الله به نفسه سيك صاب أهل السنة سين إيمان إذا أبدا وبنجي صفة كرسي دشي وما وصفه به رسوله رسوله ده هو أبدا النبنسا يصفا تا شيء ألا دشي إن غير تعريف ما تعالى نوك تبعنا ربا ولا تعطيل نفوس شارة مع نفس بابي تسوفا تاشي ومن غير تقييم باقوة تعالى سن كما تابا wala tamthilin ko kuma sun takyimin shine ka wato ce kamar kaza ka kai shine yaya ka ce ga yanda yake tamthili kuma shine ka kamanta shi ka kawo misalai wa hum fi babu khalqihi wa amrihi sannan kuma zaka samu ahli sunna a babin halittarsa da kuma umarninsa lamarinsa wasaqun sa da karakiya bainal mukaddibin bi qudratillahi tsakanin wanda suke ai ba mashi anan ya ku mashi anan wannan wannan alkama'u wal qadar ne kuma ba son mu yanke karatun ko mu rage daga ko mu rage wa huwa fi babu khalqihi wa amrihi kuma ahli sunna a babun halittarsa da kuma wato umarninsa abinda ubangiji yake bada umarni na kadaransa wasatun sa da karakiya min al mukazzibin tsakanin masu kareta bi qudratillahi qudran ubangiji alladhina yu'minuna bi qudratihi wanda suke imani da qudrarsa al kamila kammalaliya kudurar ubangiji kammalaliya ahalin suna su sun imani da kudurar ubangiji abu mashi'ati da kuma ganin damansa a shamila zarkacciya wata take ta game kowa da komi wa khalqihi da kuma halittarsa da kulli shay'in cewa ubangiji ya halicci komai ahalin suna sai da wannan sai da cewa kamar yadda shi ya halicci kowa to duk abin da kaga ya faru da sanin ubangiji ne da rubutun ubangiji ne da halittar ubangiji da ganin daman ubangiji ya abin ya faru ne sai ya da wannan amma kuma ba sa cewa kuma shi da shi ke ubangiji shi ke masa aikin sa ba sa faɗa haka cewa hatta cewa da yake kowa Allah ne wai ubangiji shi ya ce mishi shi shi ya faɗa masa a madadin sa ubangiji bai bai wannan ba ubangiji la ya'muru bil fahsha ba ya umarni da al fahsha wa ba wa bainal mufsid wa bainal mufsid ahlus sunna suna imani da kudurar ubangiji da kuma ganin damansa da kuma tsakanin mabannata da dinin lahi wanda suke banna addinin Allah allazina ja'alna al-'abda laysa lahu mashi'a wanda suke cewa ba ba idan kama shi'a ubangiji shike masa komai ba duk abu da ka gani ubangiji shike masa wala qudra kuma ba da wani wato katabus ba da wani iko da ubangiji ya bashi wala amala ba da aiki fa yu'attiluna al-amra wan nahya sai su sai suka wofanta umarni da hali wasawaba da kuma lada wal iqaba da kuma uquba tunda me wofantawa shine kace ubangiji shike maka sai me za ka da kake nan ai ba ba shi da amfani kenan indai da wannan ne fa yasiru bi manzilil mushrikeena sai suka zama kamar wato mushrikan nan ne allazi na kalu wanda suke cewa law sha Allah da ubangiji ya ga dama ma ashrakna da mu shirka ba wala ba'una kuma iyayen ma da su shirka ba wala haramna min shay'in da ba haramta ba kanmu komi ba sai suka ce sai suka yadda da kadar da ubangiji da suka tsinta kansu na sabon Allah amma kuma sun iya da su yadda da kadar da ubangiji ya kaddara musu da yunwa ai inda ubangiji ya kaddara maka yunwa da suka ji cin abinci in ka yi cin abinci sai ga me zai faru shi a ubangiji ya kaddara maka shi ba wanda sai ka tunkuɗe kai da ka tunkuɗe yunwanka da abincin da ya kaddara maka kuma shi duk kaddara maka abincin abincin ma ya kaddara ne ya kaddara maka to me me kuma za ka yadda da abin da ubangiji ya haramta maka kace ubangiji ka haramta maka ba kuma ka yadda da abin da ubangiji kuma ya ya kaddara maka ba na kuma da'a ka tokar wannan da'an da kuma wannan ka tokar wannan saban da da'an da kake yi dan ne zaka mishi haka kaga babu kaddara haka wa annabi kafirai ke masa fa yau ila ahlus sunna su ahlus sunna sai su imani da anna Allah ala kulli shay'in qadir Allah ta'ala mai iko ne kan komi da kowa fa yaqdiru an yahdi al ibad shi ke kaddara ya shiyar da bayi wa yuqallibu quluban ko shi ke juya zakatan su ya dakatar da su zuwa ga shari'a wa annahu ma sha Allah kana kuma da abu da ubangiji ya ga dama shi ke kasancewa in ya ya nufaci bawa da shari'a shi ke shiyar da bawa wa ma lam sha amma abin da bai ga dama ba lam yakun baya faruwa wala yakuna fi mulkihi ma la yuridu ba a samu a mulkin ubangiji abin da baya so abin da bai nufata ba wala ya izu an infadi muradihi wannan wala ya ajizu an infadi muradi ko ubangiji bai gajiya wanda ya zartar da abin da ya nufata bai abin da yake muradi bai nufa wannan hukalin kullu shay kuma ubangiji shi ya halice komai da kowa min al-ayani na abubuwan da suke da jika-jika wasu tafi da abin da kuma suke da sufa sufa ne wanda ba jika-jika ba wal harakati da kuma motsi da bayi ke yi duk ubangiji shi ya halice wannan ubangiji shi ya halice mu ya halice motsin mu ya halice sufofin mu ahli suna sun yarda da wannan kuma wa yu'minu kuma sun imani anna al-abda cewa bawa lahu qudrah yana da yana da iko da ubangiji ya bashi wa mashi'a kuma yana da mashi'a ganin dama wa amalu kuma yana da aiki wa annahu mukhtarun kuma shi din wato ubangiji ya bashi zabi la yasamuna hu majbura man ba sa ce an masa an masa an masa tilas kamar da jabariya ke faɗa in saboda al-majburu wanda aka bashi tilas man ukriya ala khilafi ikhtiyari shine wanda aka tilasta shi abin da yake sabanin zabin sa wallahu subhanahu wa ta'ala al-abd ja'ala al-abd mukhtaran ubangiji ya sanya bawa mai zabi ne mai iya zabi ne mai fa'alu zuwa ga abin da yake aikatawa huwa mukhtar shi din mai zabi ne muridin kuma yana da irin tashi irada yana da wato nufi da yake nufata wallahu khaliqu wa maka wani shi ya halice shi wa khaliqu wa ikhtiyarihi shi ya halici wato zabin sa wa hadha laysa lahu nabir wannan wannan ba shi da wani kama da zaka kamanta zaka fada ba shi da kama ubangiji ba shi da kama a wannan babi inna allaha laysa kamithlihi shay'un ubangiji babu wani wanda yake tamka gare shi la fi zati babu a zatin sa wala fi sifati ko a sifan sa wala fi af'ali ko kuma wato a a aikace aikacen sa babu asma babu qadara babu qadara babu ne ne zurfin mai wahalan gaske babu ne da yawa an boko da hanyar shi ta bace in za ka fahimci babu ka sani cewa yanzu wani kashi da nake yi wani zuwa ku da kuka yi kun ji alamar tilas aka muku so kaga ashe zaɓin ka wannan ilimi ne daruri baka bukatar bincike zaɓin da ubangiji ya baka ne haka da hannu ya sauke da hannu da zaɓi na magana da nake da zaɓi na wannan baka bukatar bincike ka san kawai akai wannan in ka ce babu shi to kai ma ka san yanzu kana yin wasa ne da hankalinka sannan kuma ganin daman ubangiji shi kuma cewa duka ma tafiya ne karkashin ganin damansa shi ma wannan gabi hankali baya bukatar bincike saboda muna wani lokaci za mu tashi za mu yi karatu yi ban da lafiya ko kuma an yi ruwa ko kuma wanda liyi cin dalilai ko kuma ga da ga shi za mu kasa usul sunna takardun ban zo da shi ba kaga wani bai ga dawa ba kaga ashe shi ma wannan duk wani aiki da muke kaiwa da kawawa mu muna ga shi dama ubangiji amma kuma aiki da muke ko musan kuma aikin mu muke abu yanzu kusan kwacin wannan ubangiji sai ya buga mana misali yanzu wayoyin da muke yi waya ba tana ƙarshen ganda mutu ne bane amma amma shi ke mata aikin shi ke mata ita ce kayanta amma akwai abin da in ya ga dama ya zare mata ba ta ƙara aikin ba mota mota mutu da ke mata aikin wanda ya kera ta ba ita shi ke mata ba amma kuma shiwaye ya kirkiri ta kirkiri aikin ta aikin za ta yi duk wani expectations da waye da gudun da waye duk ba shi mata ba in ya gana ba kuma ya rige mata in ya gana ya kara mata in za ta yi in ta san ta yi wani abu mu kaddara wani ta san ta yi wani abu in ta gaza sai ya kara ta capacity sai ta yi to ubangiji kenan mu ma haka yake mana da aikin mu da mu aikin mu ubangiji shi ya halitta mana ya halitta mana ganin daman mu amma ba mu iya shiryewa shiryewa sai yayin da ubangiji ya ta da mu zuwa ga shirya in ba ka ba za mu iya shiryewa ba to me ya alaƙan da ke barza tsakanin ganin da wato mashiyan ubangiji da mashiyan Allah ta bawa wannan sirrin ubangiji ne kamar masa kayan sirrin ubangiji ne kai yanzu ai kaga gafa mu ba harkan harkan kan masu kirkire ai akwai sirrin su wani abu ka mutan duka duka duka algorithm ne suke amfani da shi da sauransu sai wanda san harka muke ganewa ko wani su dabar su dabar ne saboda haka in ka fahimci wannan to ka huta duk masu ma ubangiji wato tsaurin kai gami da gami da gami da sha'anin addini shari'a umarninsa ko ba sa masa bangaren khalqu ba suna masa bangaren al'amru ne alal wal khalqu wal amru suna masa ba sa ga in suna da kusa sanyi suna sa suna sa suna sa jacket sa suwaita da sauransu da sa suke bari ba sa bar sanyi a wannan in suka ji zafi za su je su samu wani abu da samu su sanyi sanyi in suka ji ishi za su sha ruwa in suka ji ma su abinci kaga shi suna tunkuɗe kaddaran da ubangiji ya wato ya wato kaddaro musu wanda ba sa so da wata kaddaran da mai amfani da su iya tunkuɗewa da wannan to me yasa kuma yayin da suke saban Allah suke sakanta cewa saban Allah ba sa yarda su dauko wannan da'an da ubangiji ya musu na umarni su yi da'a ba umarninsa su tunkuɗa wannan saban Allah da wannan umarnin nasa ba akwai shi akwai sha ba wai so suke dole sai sun gane su gane wai ta abin yake faruwa kamar su gane kawai hydrogen da oxygen ruwa ne ba zai yiwu ba sirrin ubangiji ne wannan amma dai ubangiji kuma ya buga mana misalai gashi muna gani a idan mu amma an kace dole dole sai har kana sai ka shiga to ubangiji ba koyi na ilimi ba sai kana da hankalin ba ga komi yanzu aka je ka je ka dauko hankalin ba ka sani ba tsakanin ka da ba da ba ka ci sai ma shi ka kiba ba shi gidan ba su ne ya fi ka kiba jinin shi ya fi ka da ka duk abin da ke yawo a jikinsa har shi ke yawo a jikinka ba wuji ya za a hankalin kowa ga karshe ya san ba shi da hankali kai ma kowa ya gasar ne hankali sirrin ubangiji ne wannan sai daga babu kadar haka yake ku fahimci wannan saboda akan wannan ɗan bugu suna ɓacewa da yawa kuma tsaba da ke faɗi ci tunda a harkar rayuwar ai ba ma ɓacewa mun yadda to dan me a harkar shari'a kuma za ka yadda ba ubangiji ba shi da zai kamar da ya faɗa na tun da wahum fi rabbil asma'i wal ahkam to da ran tashi ubudiyya to انا كنت عبوديه كده يا شباب انا كنت كتاب العبوديه لابن تيميه a babu gadara akwai babu wani bai tambaya ko babu nan shu'umin babi ne da kuke gane shi babi ne mai santsi da yawa ba yan bokon baya wanda zamanin kare ba har yan bokon farko farko sai su mu'tazila duk ta wanda tsaye suka bace da yawan su na ka afka musu zai samu da ban shashayi
amma misali yana da shi ma kudura ta sanatarwa ko hana dole dole yana da shi ubangiji ya bashi ubangiji ya bashi ran ran in yace shi ubangiji ne ubangiji ya kaddara masa kaza kaza kaza kaza sai aka kaza ba zaba kai zaba kai zaba kai ai da haka zauna baka ci abinci ba wanda ya zauna ba ya sa abinci akan kare ba wanda yake samu ba to ba shi rawa ba bai da ba wato kamar idan da abin da ke mana kamar yadda muka je da khalqu hudul min al-amru in ka je da khalqu ka je da amru to ka ka ka ka kuma kana yin ubudatu abinda na abu inda ke magana ubudiyya ta ta ta ta'abidin ba ubudiyya ta ibada ba da zan tashi okay to to ibnu taymiya yake cewa duk wanda ya tsaya shafi na 53 a 53 ibnu taymiya yana yana maganar haƙiƙa kauniya da haƙiƙa shar'iyya haƙiƙa kauniya na ce muke kira haƙiƙa wato kasantacciyar haƙiƙa ne ita sun bare duk babu kadar ne yanzu muke magana a kasantacciyar haƙiƙa ne aukakkiya wanda ubangiji ke cewa auku ya auku ya auku wanda ubangiji ta bangaren rubiya ne halitta ne ya halitta maka abin saboda haka yake cewa in ka za ka bauta ma ubangiji ta fuskan cewa dan ya ce ya halice ka ne ya ce maka kun kai kunu kake bautan shi kawai ka zo a wannan babin kawai kake bauta wato yayin da kake bukata kawai kake bauta amma shi dokokin da yake baka kake bautan shi yanzu kana bautan su ne bangaren kauniya baka bautan shi ta bangaren shari'iyya diniya haqiqa shari'iyya diniya ita ce gindayar haqiqa ne wanda ubangiji ke gindaya maka doka doka da yake baka da shi ubangiji abin da yake so shine kar ka bauta musu fuskan alkhalqu halittar da ya maka kun fa yakununsa ka ɗauki wannan kofa ya kuna amma ka haɗa da kuma al'amuru umarninsa yi na yi barna bari doka da yake baka shari'a to da ka to in inda ne ka in ka tsaya a daidai wato bangaren aukakkiyar haƙiƙani ta cewa kaza ya auku ya auku sai yayin da ka samu tilas kake roƙon ubangiji kana bautan ubangiji ne kawai dan dai shi halice ni kawai bautan da kake masa kuma da bauta na tilas ba wai bauta wanda zaka ce daga gakobi na zan je inda yake so haka zan yi ba da soyayya da kaskanci to wannan ubangiji yake ubangiji yake cewa iblis ma yana irin wannan yayin da yaje ya ja daga ja daga ya lamar ya lalacewa ya urwa yake dawowa sai ce rabbi fa anzirni ila yawmi ba'athun sai ce ya ubangiji na yan wuta ma suna yin wannan qalu rabbana غلبت علينا شقوتنا قالوا بلى وربنا to kaga duk wannan suna suna roƙon ubangiji amma sun roƙe shi saboda me saboda ba me musu aisin shi kamar wato a- a- a- kai a- a- kai ne ka sami wani wanda yake a- a- wani yaro wanda yake zaka gani baya jin maganar mahaifinsa sai ga duk yayin da kaga yaro wajenka to yana da bukata ne to kaga yanzu wannan ba yana ba ya musu biyayya ne saboda soyayya da kuma jin cewa nauyi ne akan su akan shi ba sai dai yana yi ne saboda abin da mahaifin ke bashi kuma ku kyaya ce ya akwai wannan su kaga wannan yana yi ta bangaren hakika kauniya amma ba hakika shar'iyya shine wato ya bauta ma Allah inda umarninsa to shine kike fa man waqafa inda hadhihi alhaqiqa duk wanda ya tsaya ya tike da kansa a iya wannan hakika din wato hakika kauniya hakika wacce take aukakkiya kasantacciya wa inda shuhudiya kuma ita kadai ke halartu da zuciyar shi a kanta walam yaqum bima amara Allah bihi min haqiqa diniya yaki miƙuwa da abin da ubangiji ya bashi umarni na haƙiƙa shari'a ta doka gindayar haƙiƙa ana ta iya ibadatu wacce ita ce bautar ubangiji almuta'alliqa bi uluhiyyati wacce take da alaka da uluhiyyarsa bautansa soyayyarsa kaskanci zuwa gare shi wa ta'ati amri da kuma yi ba yi wa umarnin sada'a wa amin rasuli da yi ma umarnin annabin sada'a to wanda ne ya tsaya ya ki tsallakawa wajen ya ɗauki shari'ar annabi da ubangiji ya aiko masa dokarsa shari'arsa kana min jinsi iblis wa ahlin nari to abin da yake na bautan ubangiji yana yi ne ala tilas jinsin bautan da iblis ke yi da ya muta ubangiji kuma bai bashi wani dan wannan bautan ba fa yi wannan in ko da wannan ka saba da yi kansa sai tsammani ya riya a zuciyarsa cewa annahu min khawasi awliya illahi cewa ma ubangiji ya fi son ya fi son shi ma a haka kamar da su ba yake yi su ba yake ku ku kiyarda mazala ya ba ku doka amma kuna bautan ubangiji ne kawai cewa ubangiji shine ya yi muku kaza ya muku kaza ya muku kaza a iya wannan kuke tsayawa inda inda kafirai ke yi amma wani da kun kuna tsammanin cewa ku zaɓin ubangiji ne kuma ubangiji ya zaɓe ku ne ku waliyansa ne masoyansa ne wa hal ma'rifatu wat taqiq kuma kuke kuke riya cewa wannan abin da kuke yi shine ku kololuwa wajen sanin Allah da kuma ta haƙiƙi wato gaggata tauhidi tabbatar tauhidi allazi na taƙafa anhumul amr wan nahyu ash-shar'iyya ne wanda suke riya cewa ma har wannan sanin ubangijin da suke za su kaɗai da kansu suna yin kashafi mukashafa mu'azara da kuma mushahada da suke faɗa har wannan yakan je bayu ya sanar musu da umarnin ubangiji da kuma hannun da ubangiji ke musu na shari'a mu wanda yake da irin wannan aqidar a cikin mutane yake jin cewa yanzu tsabadan wato bautan ubangiji da yake ta alati da bangaren ubudiyya da bangaren kauniya har ya ba shi dama ya sanayar makansa da umarni da hayi da dokoki baki da ya gaba sai ma yayi ba kana min kana min asharri ahlul kufr wal ilhadi to zai zama ma shi ya fi sharri akan kafire masu yi ma ubangiji ilhadi masu yi ma ubangiji kangara da fatsara masu cewa su ba dole su yi sallah ba ba cewa su ba dole su yi azumi ba kamar su fayi ba su cewa su sa dama su sha giya saboda ai su riga sun gane su riga sun yi usuli to wannan a cikin kafirai ba shi ya fi kafirai shari ibn taymiya ya ce wa man wannan duk wanda ya tsammani ya riya cewa ana al-khadra cewa annabi khadr wa ghayrahu da waninsa taqaba anhum al-amru umarnin Allah ta'ala ya sanar a gare su li mushahatil irada saboda kawai sun fahimci wato cewa hakikanin ubangiji shi ya yi musu ya yi musu ubangiji shi ya musu baiwa shi ya ba su shi ya ba su suka bauta ma Allah a iya wannan wa na hawi zalika wai abin da ya kama da haka kana qawluhu hadha to wannan aqiyar tasa wannan magana tasa zai kasance min sharri aqwal kafirin billahi wa rasuli yana daga cikin mafi sharrin abin da kafirai wanda suka kafa ma Allah da manzon suka faɗa abin da abin da mutum yake magana kusan sufaye annabi khabar a wajen su a an ba shi wani ilmi na duniya ilmi wanda yake milladun lahi ta'ala daga wajen ubangiji shi ɗaya wanda wannan ya sanya ya gadar masa ba sai ya ba shari'a annabi musa ba kuma shi a wajensu annabi annabi kaza ɗin ba annabi ba ne ma ba annabi ba ne wato boli ne tsabajen wato zuwa da ya kaɗaita kansa ne yana zuhuri yana bautan allah yana tsantseni yana gudun duniya sai ubangiji ya rika kallon ubangiji a matsayin mahalicci ya rika kallon ubangiji a matsayin mai bashi ya rika kallon ubangiji ya ubangiji kadai sai ubangiji ya dinga ba shi baiwan irfani sanin shi sanin shi sanin shi ubangiji ya rika ba shi gaibi ya san gaibu ya san abubuwa masu zurfi ilmi na duniya sai ya zamana har ya bayu ba sai ya yi sallan da aka aiko ma annabi annabi Musa ba sai ce da su ma yanzu ana iya samun wali yanzu shi ma saboda tsabagen irfani sanin ubangiji ne kin samu shi a zuciya ba sai ya bi shari'a annabi Muhammadu ba suka rika cewa kuma suna gada khadar din nan ma daga baya wannan wani mutum wasu mutane na zuwa musu cewa annabi khadar ne ya zo musu a- a- a a wata kaba ya ce musu annabi khadar ne ba su dokoki kuma har yana ba da rasa har yanzu yana da rasa yana nan da rasa har yanzu a wajen su to a wannan sun yi hada abubuwa da dama Anna- annabi khadar akwai sabani tsakanin malamai waliyi ne ko annabi ne ba wasu ba ya kadai ba akwai sabani tsakanin malamai ko shaka ibn taymiyyah wannan shi ne ra'ayinsa cewa ba annabi bane da yawa da kuma suna ganin ba annabi bane sai da akwai sabanin malamai akan wannan ibn taymiyyah ya ya yi kai cewa magana ce da yawa da kuma malamai da suka faɗa haka an ce wa- da yawa da kuma malamai sun ce wa annabi wasu da yawa kuma sun ce ko ba annabi bane sai haka magana ce wacce take kowanne malamai da yawa sun faɗa haka a sannan maganar rayuwarsa da yawa daga cikin malamai saboda yadda ya gangami daga manyan amintattun bayan Allah wajen cewa suna ganin wani mutumi da yake cewa shine Khadir da yawa daga cikin suma malamai sun tafi akan cewa yana nan da ransa bai mutu ba sai yawa daga cikin malamai sannan in kun je su daga cikin malamai sun faɗa haka kar ku yi mamaki ibn tabiya daga baya sai ke cewa ibn tabiya daga baya da yayin bincike al'amarin sai ke cewa a'a ba zai yi karyata ka ce ba sa ganin wannan wannan wanda ke cewa Khadir din bane ba suna ganin shi to amma suna ganin mutum ne aljani wanda ke zuwa ya ce mushi annabi shi ne annabi khadir ba ma ba khadir bane magana da inda ce khadir annabi ne domin da gashi gashi ya ce wa fa'atu wa an amri wa fa'atu wa an amri ba gaba da umarninsa ba umarni aka bashi wanda ba shi umarni to al- haka umarni kuma sai dai umarni ke bantacce ba umarni wanda yake ba ke bantacce ba umarni ke bantacce kuma dole ya zama annabci har ya zama akwai kisa akwai kaza akwai salautar da da- da- da- da dukiyar mutane a annabi ba zai- in ba annabi ba dan me zai yi wannan abu sai in ba shari'a shi ba saboda shi ba annabi yana kan wata shari'a ce a saboda haka yana annabi rayuwarsa kuma wannan magana ne in ka ce wato azini sai ya gani shekarun baya shekara ɗari takwas baya ya ya yi shahara ana yawan gani wannan abubuwa ana yawan gani to ita tafiya su da kansu shi da kanshi abu ya ba fa da shi an kulle shi sai wani ya zo wani zai ce ya gan shi sai ya kira shi a wa- a- a a wata sahara ya ce ibn tabiya a gaza mana sai suka ga wani mutumi gashi ibn ibn tabiya ne zai ce masa ku zo ku zo ku zo ga hanya wani lokaci aljanu suna hakkakun wannan in suna son ka kusa zuwa majalisin ka in baka wajen sai su je- sai su yi kama da irin kamannin ka su tafi su je su yi musu wa'azi su- su su dawo da su kan hanya amma sai su yi ƙarya da dama a ƙasar nan shehu usmanu wani abu ya faru da shi bai san komai ba shi yana can wani waje abinsa za ku shi yawo ana yawan rubutawa a ce waye waye yana daga garin yarbawa ko yarbawa ne ko ina ne an kira shi aga ya tawo mammatsi mammatsi a- a- a- a- riga yace ai wasu suka kira mu suna cinki kuriya su bani irin wani labarin ya sha faruwa to baka yi kace duk ƙarya ne wannan ya faru amma a jini ce gani a jini ne a jini ce gani kuma ga wanda ya yi mu'ayashar irin wannan abubuwan a ku yanzu duk abu ya yake yan boko sun ciwo abin to komi dai sai ga akwai alherinsa sai aka zama mu duk ba ma ganin wani abubuwa sosai amma ga wanda ya rayuwa da irin wannan ya san akwai gaskiya ya san akwai tabbas akwai sai ka ku ku share abu dan ba ku san abu kuma ba ku za ku tuna ku share shi amma ajali ake gani abin da ibn taymiya yake magana ajali ke gani ba shine ba ba ba khabar bane domin har ibn taymiya shi ma daga baya daga garin sa kuma yana daure to ina zai je eh ta to ba dan ba za ku ce malaika ba ce malaika yana karya ne shi ya ce ibn taymiya ko ba shi ba ibn taymiya bane ba mun je kuma al-furqan bayan haqqi wal mudlan da ibn taymiya ya kawo maganganu da yawa irin wannan da a wurare da ma malamin tafasa ya kawo wannan yana ba da labari to sai suke ganin cewa yanzu waliyi shi ma yana iya zama saboda tsaba samun irfani da zai zai yi. ya je ya san ubangiji wai sanin ubangiji sanin zatin ubangiji kawai da sanin wato martabansa amma wannan ba zai gajan masa ya ringa bautansa ba to sai in- sai suka ce to wannan har zai ba shi dama ya zama ya bayu saboda ya kai haƙiƙa kauniya wannan haƙiƙa sai kiranta sai ya zama ya fita daga umarnin mazan Allah ina da wani su iya saka suna faɗi haka da yawa da sauran suna cewa akwai abin da in ka kai ma ba sai kayi sallah ba kai azumi ba sai kayi komi ba duk za ka suna faɗa so wannan shine abin da shi in tabiya ke magana shi duk wanda ya kai ka irin wannan mataba yace ba mutum zai bauta ma Allah ba yana ganin shi ma ya kai irin mataba na qadar din nan wanda qadar din kuma ƙarya suke masa cewa wai shari'a ubangiji ya tsare a kansa to maganarsa ya zama mafi sharri abin da kafirai ma suke faɗa hatta ya dakula fi nau'i tsani har sai ya shiga cikin nau'in nan na biyu min ma'anar abdi na ma'anar wato al'abdu bawa wa huwa al'abdi ma'anar al'abdi shine ya zama bawa ne da ma'anar yana bautan ubangiji bisa kaskata da gabobinsa baki daya ya kuma rungumi dokan ubangiji baki daya shari'a ubangiji baki daya a harshen annabawansa fa yakunu abidin lillah ya zama wato yana da ma'anar mai bautan ubangiji a zaɓinsa na soyayya da kuma kaskanci zuwa ga Allah la ya abudu illa iyahu baya bautan wani ubangiji bai zai wa amrahu sai ya Allah ta'ala umar ya wato da'a daga umarninsa wa amra rusuli da umarnin manzanninsa wa ya wali awliya kuma yayi ma waliyansa wato muwalati wato ya kunce su almu'minai almuttaqina wanda suke kiyayen ubangiji wa ya adi a'da'u kuma yayi adawa ya tuna ko ga wanda suke adawa da Allah ta'ala din wa hadhihi ibada wannan bautar muta'allaqatun bil ilahiyati Allah ta'ala ita ce take da alaka da mutuntuwa zuwa ga Allah ta'ala din ولهذا كان عنوان التوحيد لا اله الا الله saboda haka ba zama takin tauhidi shine la ilaha illallah duk ilahi mai yaqir bi rububiyyati wa la ya'budu sabani wanda yake yarda da halittar ubangiji da ubangijiyansa wanda baya bautan sa aw ya'budu ma'ahu ilahan akhar ko yana bautan ubangiji amma tare da bautan kushi ubangiji kuma yana bautan wani ubangiji kuma to wannan wanda yake wannan kaga kaga shi bai bautan ubangiji a bangaren umarnin sa ba bangaren shari'a sa ba sai mu tashi a fal ilahu wannan kun gane wannan babu sosai ko wannan magana da nake duk kun gane ku yawwa wani zami kuma kitabul janaiz ahkamul janaiz na shafa albani da waje na rashin share sau zan karantawa sai ku rubuta ta da ni galibin mutane suna bautan ubangiji ne yayin da su suke bukatar ubangijin ba yayin da ba don saboda soyayyan ubangijin ba ba ko don ubangiji ya saka musu doka ba ba ga kawo galibi suna dai suna sai yayin da suke bukatar shi ne suke suke roƙon shi to wannan bauta ta rububiyya ta ubangiji ya saka kuma wannan ba zai sa mutum ya zama musulmin kirki ba har sai ya zama yana bautan ubangiji ne abin soyayyansa a bisa girmamawan shi a bisa kuma kaskantar daga umunsa zuwa ga abin da Allah shi din yake so in yarda da shi ya saukar na shiryarsa na a musallama yana magana kan annayi ko halaccin shelanta mutuwa ana iya shelanta mutuwa gwargwadon yanda zai bayu a zo a shirya wannan mamacin a yi mishi sallah a kan shi kushewarsa ya cika wannan ya halatta kultu sai na ce ji wani shi albani kenan wa in kana haza musallama a wace yana magana akan anna'i wanda aka haka ana alhaji yake cewa na'i da aka ana wanda shine wanda ahal jahiliya ke yi wanda suke yi wanda galibi ana wato alakanta ana son a yi ta'adadu manaqibul mayyit a dinga jero a wato darajoji saboda fariya na wannan mamaci din kuma wato ana kokarin yada mutuwarsa a gidaje da kasuwanni to wannan shine ma'anar annayu almazmum wanda aka hana qultu sai nace wa idza kana hadha musallaman yace to idan wannan ma'anar an sallama haka take ma'anar cewa wannan ita ce annayu da aka hana ta wanda aka hana wanda akwai haramu a ciki fasiyahu bidhalika to mutum ya dinga yin ƙaraji yana sanar da mutuwan wani ala ru'usil mana'iri akan wato saman manaruri to ala ru'usil mana'ir ai wani kurin gami na jarawa eh ala ru'usil mana'ir akan wato saman wato almana'ir shine wato manar manar wannan husumiya da ake hauka da can kusan sun da babu fika za a hautar wani wuri ne wanda sakon zai kai nan da nan iska aka kai to sai su je su hau saman wannan manarat din manara sai su tashi sai su dinga sanar da mutuwa da wane wane dan gidan wane ya mutu an yi asara ban goma ba waye waye da sauransu kaga wannan shi wannan yace ya kunu na'yan min babu aula min babu aula wala ku yace eh yawa eh yace to kaga wannan shi ma ya zama an shigar da shi daga cikin babi na wato shelar da mutuwa da aka hana shi ma wannan min babu aula ولذلك جزمنا به في الفقرة التي قبل هذا saboda haka muka ba fada kan mu tsaye muka ce shi wani ya daga cikin abin da aka haramta a wato paragraph sakin layin da ya zo gabanin wannan wa qad yaqtarinu bihi umurun ukhra ana iya samun wani abu wasu abubuwa su tamfaru da sanar da mutuwa din hiya fi zatiha muharramatin ukhra dama ita ma kanta shi kansa wannan wato abin da ma haramun ne ko da ba bi halin ba da ma shi ta mutuwan ba mithlu akhdh al-ujrata ala siyahi kamar masu ɗauka masu wato zuwa su je su hayo wanda zai musu wanda zai ta iya kuka ko ya iya kuka ya iya ihu za ta ana yi haka za a je a bashi kuɗi aka ba su aka ba wa mai ita matan mai ihu kuɗi da dinga waranga da wani wani guda haka na na bakin ciki to kaga wannan mun babu aula kuma wa madhil mayyit da kuma yaban mamacin bima yu'lamu da abinda aka san annahu laysa laysa kadhalika cewa shi bai da shi ƙarya yake ƙarya ake kawai bai da shi a ce a kaza kaza kaza ne ai shi ke kaza shi ke kaza a ta miji ƙarya ka kaulin kan faɗin su as-salatu ala al-amajid al-mukarrim mukarramina wato ku tashi ku yi sallah ga mutane masu girma al-mukarramina wanda an ce karramamu a wajen ubangiji ubangiji ya karrama su ana ta yaban su ana ta kawo wasu kalmomi wanda ke na wuce gwada yi wa baqiyati salaf kuma ragowa ne na magabata al-kirayi masu girma as-salihina na gargaru alhali kun san cewa mugu ne lokacin da ya mutu a sai ku ce ku wuce addu'a Allah ya kashi kawai amma kuna taya masa kan wasu abubuwa ko abinda mutanen muke yi kenan wani lokaci abinda abinda Sheikh Albani ke faɗa wani mutum ne kun san a rayuwar shi fajirci da zalunci amma sai ku je ku dauko wani abu da ku san babu shi wallahi kamar ya sani kuwa ai mutum ne mai kaza kaza ai ai mutum ne mai kaza sai kowa take da kai kuma asa kariya ake asa bai da shi asa zalimi ne ku shi Allah ya kashi kawai ya fi ya fi amma duk wani mutum ne ku faɗa alherinsa da kuka sani shi alherin kawai kar ku ƙara abu da babu bai da shi a mutumi ne mutumin kaza mutumin kaza a ali kun san mutumin banza ne ba shi da kirki ba a kin faɗan mutum wato mutum ko da in yi aikin banza dole a ce mutum a tarihi mutum aikin banza ya yi wa sahabu lil mukhbiri to sahabi ne ga wanda ya bada labarin mutuwa din an ya tsuma minan nasi an ya sakhiru lil mayyiti ba mu kanta hadisin ko ba shi makanta musahabi ne ga wanda yake a yake bada labarin mutuwar mamaci din ya nemi an yi sakhfin mace su nemi su yi istighfari wato su nemi gafara ga mamacin sai Allah ya kai shi wannan shine mu shugaba addinin musulunci ta Allah ya kai Allah ya ramshe ka saboda babu wani bankake ba wanda zai shiga aljanna sai ubangiji ya tallabe shi da rahmar sa da nufin sa tausawan sa ba kamar su kafirai ba su su kirista su da kamutu shi kenan kasa da ke da wata abin duk abin da kai an tsara abu ya lalace kuma duk abin da kai a ce ka tafi kawai aljanna ina za ka ma Allah gangaci irin wannan لحديث قتادة سنة حديث قتادة رضي الله عنه ألا تعالى يدل شيء قالت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش العمراء أمراء مازال يا واتو ما يقع لكن كنا جيش الأمراء ما يقع وندا أتكير أكوي واتو أكا أكا سنجا جاغور ينجي حقو دا أكو حقو دا أكو مازال يا سنجا شيء إذا أكتلاش جيش جيش الأمراء فقالت يتشى عليكم زيد بن حارثة wanda zai zama jagora na farko shine zai bin harita yana shine jagoran ku bayin usiba ko ko kuwa ne ko na a alaikum zaid bin haritha fa in usiba fa in usiba zaid idan aka aka kamma zaid idan aka kamma zaid fa ja'far bin abi talib to wanda zai zama jagora kuma yanzu shine ja'far ibn abi talib kaga daga dawo shi kenan fa daga yayi shekaru yaje kala goma bai Allah shi ba ya ja in haduwa da shi a Khaibar amma daga dawowar shi shekara guda shekara ta takwas aka ce a zo a tafi zabatun mutata aka ce ya tafi bai irin osu ba ja'afarun idan aka kama ja'afaru shi ba fa abdullahi bin rawaha to abdullahi bin rawaha ya zama ya zama shugaba al'amsari ko shi kuma mutum madina ne fa waqaba ja'far sai ja'far ya firgigit كده فوطمة جعفر فقالت تتي بأبي أنت وأمي يا رسول الله يتي كي زم زم تنشيك da mahaifiya da mahaifiya da mahaifiyata ya manzan Allah ma kunta arhabu an an mene an tasta'mila alayya zaidan yace ai yace yace ai bai yi tsammanin ai da kan zaka zaka sanya ya zama zaidu shine shine a sama na ba shine shugaban farko ka bani ni ka sanya zaidu shine shugaban jagoran yaƙi din qala in bi ita a kare ta ba haka ka ci ku ci gaba la tadri ayi zalika khairun baka san wanne ne alkhairin a ciki ba baka san wanne ne alkhairin ba fantalaqu suka ci gaba suka suka tafi wannan yaƙi har kuma ta wannan yaƙi na ce muku an yi ninka su kafirai jan dubu ɗari biyu ne da yan kai na tsammanin ma banda ma wannan ma na ruwa kawai banda ma bangaren ma wasu dubu na zama za su kai ɗari su ma ko abin da ya kama da wannan na bangaren nasara wanda kawai wannan muka ƙauyi wato aljihu shi ne wacce suke suke ta ƙauyi suka zo to da an yi ninka su a adadin wanda suke basu su dubu uku basu kun kun ji figasin da aka faɗa dubu uku da dubu ɗari biyu aka ga da bambanci da yawa kuma kadai cin abin aka maza Allah ya tura wato jakadansa suka kama shi suka kashe shi ka'ida dama duk wanda ya maka wannan yaƙi ne ya shirta yaƙi ne kawai nan za ka iya kawai za ka iya dole ka shirya yaƙi kawai wan talabu falabitu falabitu ma sha Allah sai suka launa iya abin da ubangiji ya ga dama su zauna thumma inna wato wato suka tafi wani yaƙi din suka suka dan adadin kwanaki iya abin da ubangiji ya ga dama ثم ان رسول الله استعد المنبر سيما طلع وتعالى يفتو سيها منبري وامر ان ينادى الصلاه الصلاه الجامعه دابا wannan shine wato yiwuwar manzo Allah cewa in yana sani ai magana a kira mutane ko alaikum salam sai as-salatu jami'a to ko an ce kowa ya zo kenan kowa ya zo wajen masallata kowa ya zo masallati kowa ya zo wurin inda manzo Allah ke yin huduba za a yi magana fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na ba khairun ka gari abin da ya faru ne kadara ce mai radi zai zai gaya musu mace ce na ba khair na ba khair aiki nazala khairu wa halla khairu alkhairi ya sauka au bata khairun alkhairi wato ya ya kasance ai kana khairu au taba khairun alkhairi ya dawo wajen mu raja'a khairun ilaina ko bata ko taba ko nahba shakka abdurrahman yani ibn mahadi imamu ahmad yake cewa malami na abdurrahman ibn mahadi shi yake kwanto wani magana ya faɗa na ba khairun ya faɗa aw ba ta khairun aw ta ba khairun ala ukhbirukum an jayshikum hadha al-ghazi yace bana ba ku labarin wato surujin ku ba wanda suka fita yakin nan innahum in talaqu sun fita fadala ana nuna mushi ne fa innahum in talaqu sun fita falaqul adu suka Allah wato wato abokin gaba aw ba zaidu shahidan sai aka kama zaidu ya faɗi ya faɗi mai shahada fastaghfiru lahu ku ce mushi Allah ji kansa fastaghfara lahu an-nas sai mutane suka suka mushi suka ce Allah ji kansa magana ina ga ina ba su labari thumma akhadha al-liwa Ja'far ibn Abi Talib sai Ja'far ya dauki wannan wannan wato a tuta din na jagoranci fashadda ala al-qaumi ya tsananta wa mutane wajen yaki din wato abokan gaba din hatta kutula shahida har shi ma sai aka kashe shi aka kan masa a matsayin wanda ya shahada ashhadu lahu bi shahada nace ina miki shaida ni ma ina tabbatar muku cewa ya samu shahada fastaghfiru lahu ku nemi mishi gafara thumma akhadha liwa abdullahi bin rawaha sai abdullahi bin rawaha shi ma ya dauki tuta fa asbata qadamaihi ya tabbatar da digadigansa hatta kutula shahida har shi ma sai da aka kashe shi a haka fastaghfiru lahu ku nemi masa gafara wannan shine Ibn Albani ya kawo da hadisin fastaghfiru lahu in an sanar muku da mutuwa to kuma ku ce fastaghfiru lahu ku nemi masa gafara thumma akhadha al-liwa'a Khalid ibn al-Walid sai Khalid ibn al-Walid ya dauki tutar wa lam yakun min al-umara yake a wakana da yake cewa baya cikin wanda manzo Allah ya sanya ga masarakuna jagoriya din ba shi huwa amara nafsahu shi ya sanya kansa a shugaba kaga a ce ya halatta azabin siyasa shar'iyya ga wanda yaga abubuwa sun lalace yaga ana nema kowa da kowa yara da manya akan musu baki daya ya sanya kansa a matsayin shugaba ya ja ba kawai ya tafi ya halatta shi ne ammar nafsahu ba wai kowane kowane shari'a ta'ammul yake zama bil ghalaba yake zama haram ba ثم رفع رسول الله اصبعيه sai manzo Allah ya daga kansa ya daga wato yatsunsa fa qala sai ce Allahumma huwa sayfun min suyufika ya ubangiji san kan saka daga cikin kan saka laulinka fansurhu ka taimake shi fa min yawma idin fa min yawmi idin tun daga wannan rana ne sumiya Khalid sayf Allah aka yi ma Khalid laqabi da sayf Allah al-masluf thumma qala sai ya ce manzo Allah ya ce intiru ku ku wato fita ku tashi ku shirya ya ga sahabbai fa amidu ikhwanakum ku je ku yi madadi ku je ku taimaki ku yi agaji ma yan uwanku mayaka wala ta khallafan la ahad kar wanda ya zo da baya fa nafara nasu fi harin shadidin mushatar wa rukubanan sai mutane suka ƙara adadi suka fita a cikin wato tsananin zafi wasu na tafiya a kafa wasu na tafiya a abin hawa sai su kai ma Khalid bin Walid dauki alkhali alkhali shi kuma ya samu yin abin da ubangiji ya bashi na wato ilhami ya iya jawo da sojojin baya domin shi abin da ya yi ya canza kamar da na gama commission na yakin yan na dama suka dawo na hagu na hagu suka koma dama aka wuri aka wuri karaji aka wuhu aka kamar an kawo ma musulmai madadi suka kwashi suka tsorata sai dinga ja da baya dinga ja da baya har ya tsallaka sai shi to a koma gida kawai a koma da gida sai an shirya wannan abin da ya kuma Allah ta'ala ya yabe shi aka haka aka kira wannan fatahi ne mai girma أخرجه أحمد باب أحمد يروي وانا حديثي وإسناده وحسن إسناده إسناده لك الكاوى وفي الباب أبابه أقي عن أبي هريرة حديث أبي هريرة وغيره دونسة في قوله أفضل مسمى ذلك صلى الله عليه وسلم لما نعى للنجاشي للناس النجاشية الوقت إن مزعل يستنى الشيء ده متعني متوى النجاشي تيتي استغفروا لأخيكم قلوا ما أوه غفرة وسيأتي في المسألة الستين زي ذو مسألة الستين إن شاء الله وأكبر لو زمت أعلم wannan wannan ku don ku jara shi fa shadda alal qawmi hatta qutila shahidan ashhadu lahu bi shahada ina da zaka mana ta ushidu ashhadu ashhadu lahu bi shahada ina mashi shaidan cewa ya samu shahada ya samu ya samu shahada na'am kace me ne mamaci zai zama a an mashi kuka yana da zunubi yayin da ya zama ya san cewa za a mashi kukan kuma bai hana ba bai koyar ba in ya ji koyar ba yana da zunubi inda shi ya saka ci bai kawo masu tauhidi ba haka zalika in ya zama shi ne ya yi hosici ma ce a mashi amma in ya zama irin na annabi isa kawai ya yi shi yayin da ya yi amma lokacin da kuma ka ɗauke ni ni ni ni kai kake kallon bayan ka suka mashi ya ga bai da laifi wani wala ta zira wazarin mutu da ofara na wani za mu yi kwa ihya sunna ina ganin ba son mu wuce mutu sha biyar ihya sunna a ba koyi ba koyi ihya sunna na Sheikh Usman bin Fodi ihya sunna na Sheikh Usman bin Fodi al-bab at-tasi' fi bayan tariq as-sunna al-muhammadiyya fi bab al-hayd ko bab al-hayla yace min tariq sunnatihi ko daga cikin hanyar sun wato fi sahih al-bukhari ya ba cikin sahih al-bukhari aiban an Aisha daga Aisha annaha qalat tace قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة ير أبو حبيش تاتي موزع الله صلى الله عليه وسلم إني لا أطهر لا أطهر يا مزالة ني بانا سامن سركي دني بايا ينكي منفا أفأدع الصلاة زن بسلا لي هكا بسلا هاي ينزو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما صلى الله عليه وسلم لا يتي آه وغاتي بسلا با إنما ذلك عرق وأنا عيدي ياتي ta jini ta balle kawai walata bil haiba ba haila bace fa idan akmalta al haiba idan da hailan ta gabato kwanakin hailan ki faturki salatu fiki ban sallah din fa idan zahaba qadruha idan gwargwadon kwanakin ki ya tafi al'adan ki faksili anki dam ki goge jinin wa salli sai ki sallah wannan hadisi malamai sun tattauna akan wato ma'anansa magana mafi inganci wannan magana da aka faɗa a hakkin wacce take jinin ya haɗe mata tsakanin jinin rashin lafiya da jinin haila baki ɗaya to sai ta koma asalin al'adar da take kafin samu ciwon sai ya zama wannan kwanaki ta in kwana hudu take ko biyar shi ya targa kayewa duk wata kawai sai kuma a ji ta neman magani kuma mata laruran haila laruran mata in kun ji abin da suke gaya muku akan wannan abubuwa za ku yi mamaki sai kun tausaya musu don haka duk koyaya ko kanwarka ce ko yarka ce ko matarka ce ko wace ce kaje ko yaya dai wata tun samu matsalar ballewar jinin nan to a yi maza a je a kai ta asibiti za ta duk za ta zama rayuwa bai mata daɗi za ta ta karni ta da kanta ma duk jikin ya mata daɗi gaban ta duka ya dinga zagewa ya ta zagewa haka koyaushe koyaushe wuri wuri a kulle a kulle a kulle ai babu daɗi dan haka wannan shine to idan kuma tana iya gane bambancin tsakanin yanayin kaurin jinin da saurin bushewan shi da yanayin dalalansa da yanayin karninsa da yanayin to in tana iya ganewa to shikenan kwanaki da take ganewa a matsayin hailanta sai zama shine haila din tana ganin wannan sifan ya kau to wannan ya zama isti'aza kake wannan shine abin da ke na biyu sannan kuma a faɗin sa faksi ne an kiddam malamai sun yi amfani da na bangaren wajen cewa kaga jinin haila shi a can najasa ne kenan da ce faksi ne an kiddam ya ce a wanke wa min tariqi sunnati daga cikin hanyar sunnar manzo Allah min ma ala nisa'i wanda ke wajibi ne ga mata man'u wat'il farji hani akan atake su a gaban su mazajen su take su wal istimta'u bima tahta al-izari da cewa kuma ana iya jin daɗi da abin da ke da kuma jin daɗi hani daga jin daɗi bima tahta al-izari ayyamul haidi da abin da ke wato kasan zanin su cewa ka a ji daɗi da abin da ke tsakanin duk wani abu da ke tsakanin ƙugunsu ka da ita su a wannan bangare lokacin hailansu wujuban wannan wajibi wajibi da hadisi abi dauda saboda hadisi abi dauda su ila amma ya hillu lil rajuli an tambaye shi akan abin da yake ya halatta ga mutum min imra'ati ga matansa wa huwa tsayi hailun tana bi hailun haila fa qala ce ma fawqa al izari abin da ke saman wato kayanta to ke samanta saman samanta daga samanta zuwa kugunta to ne ya halatta amma daga kugunta zuwa kasa abin da ke kasan wato mayafin ta bai halatta ba wannan mun tattauna kan wannan wannan me yake magana yana magana dungurungun wannan kinaya ce akan shiga zai a samu tsakanin mijin da mata a wurin kawai ko ko a dungurungun min baya halitta ta kawai ko me ba ko cinye daga wani abu magana ce kace ya halatta saboda hadisi isna'u kullu shay'in ila nikah ya halatta kawai abin da aka haramta shi ne shiga abin da aka halatta amma in akwai wani abu da za ta iya masa wani babu laifi ko da bangaren cinye ta ne ko wani abu makamancin wannan wa min tariqi sunnati daga cikin hanyar sunnar maza Allah min ma'al azwaji abu wanda yake kan wajabci wajabci ne ga mazaje yayin da zasu babalanci ba za su babalanci matayensu da suke haila wujuban wajibi ne kuma man'u talaqi cewa haramun ne shi saki ayyamal haidwi lokacin da ake haila mata suke haila bima sahha saboda abin da ya inganta annabi umara cewa ibnu umar لما طلق طلق امرأته يعني لما يسكي ما تنسى حائضا تنام حيلة أمره بالرج- بالرجعة سيتي جي كما لما تنسى يعني طلاق ال- أي طلاق البدعي كنا لا حرام وهو سبب نزول قو- قوله شين سنديا سواء كان فانا الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وسكيت ألوك تندى فانكي إذا لا لما أي ضبط إن شاء أنك أنت عليدي ودينا لوك نبات عائلة wannan akwai magana sabanin malamai wajen cewa wanda ya saki matar shi lokacin tana haila saki ma ya auku bai auku ba akwai da sabanin malamai jumhur malamai na cewa ya auku akwai da sun taimiyar shi kawai bai ma auku ba ai bida yi bai auku ba bai ma auku bai auku ba kawai bai auku ba akwai maganar malamai kan wannan muka zo maganar fikin wuta na mata kan wannan wa mutane kai sunnati daga cikin hanyar sunnar mazala in ma'alan nisa'i wanda yake kan mata nadbal musahabi ne ba'da inqita'il haidi bayan yankewan jinin haila akhdhu kulli wahidatin minhunna qutlan kowace mace ta je ta dauki wani wata yar auduga haka aw ghayra ko abin da kama da auduga kamar ya kyalli haka mai kyau amma mai kyau wanda babu alama bayar ta shiga ciki an fahimta fa ta ja'alu alai shay'an min miski sai ta dan yayyafa wani wato almiski a wannan auduga a walau kalla ko kadan ne aw ghayrahu ko abin da yake ba almiski ba min tsibi na tirarruka da ake da shi in ta'azzara almisku in ba a samu almiskin ba fa tursiluhu sai ta cusa shi bi rifqin a hankali a can wato a auren nata wa ta tuku ta bashi a wurin haka hatta ta bunna ba a can ta ta yawan kaccala wajen kusan wajen su waje ne kan su waje su wata turku ta dan bashi hatta ta bunna anna ma fil mahalli ta'alla ma fil mahalli ta'allaqa bihi har sai ta ji cewa abin da ke wajen na al'auran ta kenan ya ya taba ya taba wannan auduga haka za ta yi haka talatan so uku me yake mai yin wannan yawwa daga duka dan na farko dai in akwai dan abin da ya saura za ka koma wurin mijinta ai abin da dan ya saura haka na kalli da wani za ta tafi da shi sannan kuma a wani lokaci ragowar jini din ai baka rasa shi dan dan dan dan cikin abubuwan cutuka haka an ce almiski yana yin wannan masu bincike sun yi bincike su ce almiski yana yin wannan banda shi kuma akwai abubuwa da mata ke shiga ciki an shiga sun bahu da wayar sarsa bayan sun tsarki suna shiga kamar da aka sani saboda haka in suka shiga wannan yakan taimaka musu wajen wato mutuncinsu ya dawo da kuma wato matatakarsu ta dawo za ga ya dawo wannan haka da sauransu wa bi sahih al-bukhari da yi aka haka shine abin da zuwa cikin sahih al-bukhari an Aisha daga Aisha radiyallahu anha anna mar'atan sa'alat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wata mata ta tambaye manzo Allah an ghusl hadha al-haidi akan wato wankan haila fa mara haka fa tafsil sai ya ga mata za ta yi wankan haila din sai ya ce khudi firsa wato ki dauki wani yanki na auduga bi kasril fa'i wa yajizu fatha ya halda kace farsa wa dhammiha ko kace fursa kharqatun min al-qutni wani bangare wani wato yanki ne na wato auduga aw min sufi ko kuma na na wato kyalli haka tastamilu hal mar'a mar'atu fi mashi dami wanda mace ke amfani da shi wajen share da gowa jijiye saura a gabanta wa tadbiri hadil miski da kuma wato sanya mishi wato kamar wato wani miski ko auduga ablagu fin naqai wal nabaha wanda ya fi kai koluwa wajen tsakace mace da kuma wato tsarkake ta daga wato shi tsarin jini din na yace yace fa- sai maza laki cewa ko zai fiyar satan min miskin fa ta bahari biha biha sai ki sai ki tsarkake gabanki da wannan da wani auduga qala kaifa tatahharu biha maza la kun ga ko shi yana sayan magana eh wannan wannan abu ne mai kyau ka rika sayan magana ba ko ce baka dinga nan baro baro haka kuma kana koyi da mata dan ina ka zaka da baro baro ko maza ne ba ba ce ka dinga su baro baro ba sai in ka ja abu sun gane ai ba sai su ka faɗa ba yace sai iya ki tare da tama auduga sai ki tsarkake gaban sai ki tsarkake da shi ki tsarki da shi sai ce to ya zan yi tsarkin nan ni kuwa qala yace tabahi tabahari bihi ta ki tsarki dai qala kai mata ce yaya magana wai kwatanta mata قال سبحان الله سبحان الله تطهري بها ita kire tsarkin ki da shi قال كيف tace yaya zan yi tace subhanallahi to tatahhari biha قالت عائشة sai Aisha ce fa zabtu wa sai jago ta ilayya zuwa wajen ke zo me ka tukwara kenan fa kuntu tatabba'i biha athar ad-dami ki je ki bibici gurabun jinin ki je ki da shashari abin da ake abin da yake magana kenan magana ke magana kenan ke biki gane biki kina ta tambaya sallallahu alaihi wa sallam a kun kabar ce mana kabar ce kuma magana bid'a ce za a shiga qultu sai ya ce wa hukumin nifasi hukuncin biki ka hukumin haid haid kamar hukuncin wato haila ne shi ma fi kulli ma taqaddama dhikruhu a dukkan abin da ya gabata na ambatansa intaha bayanu tariqi sunna al-muhammadiyya fi bab al-haid ba komai ne zaka faɗa ba ba akwai abin da ba ka da amfani ka ta faɗa kana wa'azi انتهى بيان طريق السنة المحمدية في باب الحيض والاستحابة والنفاس على سبيل تنبيه العقلاء سبيل فتقدم سانك لكوي لا على سبيل الإحساء بعدين جوي مغنى بابا كلا اللهم وفقنا لاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ثم تاشي البدع في الحيض wai wannan turu musa lukom ya faɗa ne ya faɗa ne ake cewa wannan ɗan ta'addan mai barewa ya je wajen shi eh to abin da an na ji labari an ce wai kamar ya ce ya ce shi da ya faɗa wai shan ruwa fi ya fushi da ya faɗa ban san- ni ban ji wannan magana ta ta ba ba na ganin ba na ganin in haka ya faɗa ya dace a faɗa haka waɗannan abubuwan aka zo za a faɗa za a faɗa na farko dai mazala dai ko a- ka ambatan iyayen shi da muni ko wani abu ai ba da ji daɗi ba in yana da yi kamar mu ne misali wani wani wani wani wani baya mishi mutu ba ba musulmi bane ka zo kana za aibata shi da mahaifinsa abu da ji daɗi ba Abu Jahal amaki Allah ne amma Ikrima daga baya baka ji sahabbai sun koma suna aibata shi da mahaifinsa ba da ba ba da yawa da kace ba kai abu ne mai sauki a wajen kamar shan ruwa ruwa haka zaka faɗa saboda haka manzo Allah ya faɗa ai a'a tabbas doka dole mu faɗa amma kuma dole mu ci ziyatsan cewa ina ma umar da khabbab yana cewa da khabbab mahaifina ya musulunta gara abbas kai a musulunta to ina sama da sai ya fi jin daɗin musulunci kakan musulunta khabbab da umar da khabbab so sahabbai a wajen su za su iya fansan da iyayensu wajen su daɗa maza lalai so bai kamata ya zama mu al'adar mu kenan wato yayin da zamu zo irin wannan za- gaskiyan ce gaji ka rike ka rike gaskiyan amma kuma sai ka bada wani kama mara kyau kamar kamar wani wanda mai dacin rai kamar ba mu da wani mata da karin da ma- ma'aiki wanda ya daga cikin abin da shi wannan ya shafa zai gaya zai koya mana na ne alqadi iyad ashifa bi ta'rif bi ta'rifi huquq al-mustafa ya daga cikin hakkin mazala wajen wajen mutum samu shi a irin waɗannan abubuwa ba daidai bane mu dinga kafa samu shi shi kanshi waɗannan abubuwa za a gaba da mai za ka ga shi sa ba- wanda da da daga cikin kimar da basira na tattauna matsalar ba a altafai ba wani tattauna don ba ta da ba wani bukata bukatu ne ya zo wajen ko Eh, to to in ba ka zo ka zo bukatu ko ba shi ba ku ce wa za a yi ma Allah za a yi ma Allah ƙarya dole a faɗa ya kafin da yake maganan makoma iyayen mu zalla hadisi da dama sun faɗa kuma Qur'ani shi haka haka ya faɗa sai yanzu idan ka zo ka ce su za su shiga aljanna me ya hujja ka na cewa su shiga aljanna me ya shiga da su aljanna kuma ya shigar da wasu wace wuta ba ba zarci kenan ai ubangiji ya riga ya doka ya sa doka da kuma akan abu ne ya sa ta sai za ta faka ta suri wala an sa bai lahu yawma idin wala ta sa'alu yace in aka aka busa ko ba wani dangantaka da ke amfani to ya kuma zai ana kuma zai canza abun kan bazan da ba zai yi ba ai hadisi da dama sun tabbatar da haka a a- qur'ani ko abin da tabbatar kenan ya hana ya hana shi ya ya istighfari ma ma- makafirai wanda ya- ya bayyana musu cewa ba ba musulmai bane ba yan wutar ba to duk wannan babu dalilin sai kuma kafir iyayensu a ciki bayan sun shiga ciki su ba hadisai da dama sun zo hadisin Abu Hurairah hadisin Anas bin Malik hadisin Abu Razin Laqib ibn Amir ibn al-Muntafiq hadisai da dama sun zo sun tabbatar da wannan hadisan hadisan sauran sahabbai da dama wanda fahawan hadisin dole yana tabbatar da wannan da wannan abu na'am
misali idan mutum zai karantar da amawa eh kamar wannan misali yana da kyau zai iya karanta larabci kawai da shi.
yanda yanda yanda da ta'awun ba yake ba ba daidai ne ba ko misalin ba daidai ne ba
Ba ta ce ni ba daidai ya je ga littafi da larabci larabci.
bane ba ai ba bayanin mutane la tubayyinuhu lin-nasi wa la taktumuhu aka ce in aka yafi zo wajen ni na dade ina nan ina jin malin na ji ma ina ina na yi a nan na yi a masallacin nan na yi a can duk inda na ji kaga yi rigima wa yake hata shakada kai ne daidai wajen bayanin da ka gyara bayanin ka gyara ka gyara bayanin ka kowa ya gani ba idan ba wani abu ban wahala ka gani ba wani abu ya da mutane za su gani in dai ba in dai mutum na sai ya gane da gaske kuma rigima yake sai yayi yayi amma ka zo ka ja baki ka ki fasara musu ai ya a cewa aka yi ka- a- a- a- Qur'ani a zo a zo wata aya a- a- a- a kanta amma ni a a tafi ba ce ba bayani aka ce tubayna lin-nasi ma nazila ilayhi bayani aka ce a musu ba zai bane ba abin da Dr. Amr bai rika yi a lokacin haka kawai zai ja ja baku ya dafa- gaba abin shi in maslaha ta tayi wannan to shikenan Ya zama misali idan a'a ba ba ai ai shi mun san mazhabin shi akan wannan kwata kwata kan baki daya an matsala shi ai akwai wanda in ya faɗa girman shi sai a wurin ya faɗa ba ba su ce mishi kuɗi ba in ya faɗa a wurin masallacin shi bayan masallacin shi ya kafu kuma an san matabarsa ana cika ba mai ce masa kanzuri su tsamin ulama ne mishi shi shi ba san ba ba wani san san yake biyo ma ya ya kujeran nashi ya bai faɗa masa ya faɗa mana dan me ba zai faɗa ba sai dai wasu dama can wani dama akwai a- a- a- wani- wasu daga cikin malamai na halin suna dama akwai ragowar wadansu mutu sun mutu a cikin su da ragowar wani dan abin da suka je kar- kar- karanta a baya baya da sauransu ya yana tasiri har yanzu a cikin zuciya to shi kace a shafan abin da na kawo wannan saboda ku hane shi da magana za mu kanta na hakkin manzo Allah Wannan ma da misali Da.
wanda ya ya yi tawili
ba wa- kwata kwata wannan ba hanya ta sunna ba duk wanda ya tawili ya shiga harkar bid'a ce wannan duk wanda ya tawilin wannan hadisan wallahi ya shiga harkar bid'a ce
ba kafin shi ne.
a ba kafirci bane in kuma bi ahli sunna yake ya saba wannan babu amma shi ba ba dan bid'a bane Kamar malam na ce, in kan da shi duk wannan sun duk da yawa sun sun man- a- mun san san wanda sun kuma a to shi ya kasu ya ga wannan shi ai bai bai sani bane rabu da shi kawai bai sani ba kamar malam Imam Suyuti.
duk sun faɗa wannan imamu suyuti duk wannan shi da ra'ayinsa dama ya galibi ma da imamu suyuti suke suke hujja duk shi duk maganar su kuma imamu suyuti da isha da sha ɗaya da su shi kai za ka hujja da shi ka je ka duba gabaki da ka je ka duba tun daga maganar su malik tun daga magabata da kuma rubuce-rubuce da aka yi ka taɓa jin an kawo abdullahi ko ayyuka an ce mata an ce allah ya ji kansu ka taɓa jin alisahi ba za ka taɓa samu ba to duk jahilai ne su ba su san ko yi ne za ka za ka rena su ne ka zo ka canza abu haka muke so ba haka muke so ba amma haka Allah ta ya kaddara kamar yadda ba haka muka so annabi Ibrahim baban sa ya zama kafiri ba kamar yadda ba haka muka so annabi Nuhu dan sa ya zama kafiri ba mata sa zama kafara ba haka muke so ba haka muke jarabawa ubangiji ne zai nuna maka cewa mazala yana nan a matsayin uba- bawan ubangiji sai da ubangiji ya yi da shi Abu Lahab san mu ne ya zama kafiri a shi ma da su Abu Jahal ba yan wasu bane Abu Talib san mu ne ya zama kafiri a cikin maganan ba da gudunmawa ma addini kan aka aka in aka ce ka zaba tsakanin Abu Talib da Abu da Abdullahi ba za ka zaba wannan ya tafi addini mashi saboda haka abubuwa nan addini wannan shine wato dama abin da ake abin da ake na ubudiyya fa da makaranta sallama ma ubannin ubangiji sallama ka sallama kawai haka yayi to la hakura shikenan وعن ابن عباس ح- آه، آه، آه، لا متكد أشفاه باب الأول في ثناء الله تعالى عليه وإظهاره عظيم قدره لديه فصل فرق فيما جاء من ذلك مجيء المدح والثناء وتعداد المحاسن كقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم وعن ابن عباس يا إما كان تشوى مازال أتين حديثي لن لا غير أبوكو وصل كما لم يسمع حسن لا شبيه شواهدي أما حديثا أكوي روني أكوي روني آه، آه، آه، آه، تشوى آه، آه، وبنجدي laqad ja'akum rasulun min anfusikum nasaban wani ya zama annabi wato mafificin ku a wajen nasaba wa sahira mafificin ku a wajen a wajen wato a su- su- sukutaka wa hasaban da mafificin ku a wajen alfarma wa laysa fi laysa fi aba'i miladin adama sifafan a cikin iyaye na babu wanda wato suke suka hay- suka yi wata alaka ta sifa alaka ta fadirci alaka ta wanda ba da tsarki ba babu aure a ta- shine sifa kullu hanika dukkan su aure suka yi dukkan su aure suka yi asifa shine al'alaqa ghayr shar'iyya aje a zauna zana ce dai amma wani lokaci kaga ya zama akwai abokan wato kamar a ce kawance ce da tsakanin namiji da mace a rurin ita kawo ahdan to shine asifa eh eh wannan ai sai da mu yi ne wannan sai da mu yi ne wannan qala ibn al-kalbi mu da ce wannan hadisin imamu tabarani ya fitar shi al-awsat da wasu daga cikin malamai ta hanyar muhammad ibn abi umar al-adani daga muhammad ibn ja'far daga babansa daga kakansa daga ali ibn abi talib hadisi ne wanda yake shi muhammad ibn ja'far din shi bai shahara da ilimi ba gaskiya ba ba ba al- ba al-maqir ba shi ne jika Ah, قال عن ابن عن ابن عباس عند عبد الله بن عباس رضي الله عنه عنه ما لا يدرس في قوله تعالى فلم الله تعالى وتقلبك في الساجدين تفسير فلم الله تعالى دا واتو آه واتو ciratanka daga mataki zuwa mataki a cikin wato masu sallah Ah, sai ce ibn abbas ya ce min nabiyin ila nabiyin ubangiji ya sanya annabi ya dinga yawo a tsatsansa daga tsatsan annabi zuwa annabi hatta a karatuttuka nabi har na fitar da kai kalma annabi kai ma wannan isnadin sa isnadi ne hasan isnadi ne hasan ibn abi hatim razi ke fitar da shi ta hanyar ah, da isnadi zuwa ga shabib ah, ibn bashir ko bashir bin shabib al-bajali daga ikrima maula ibn abbas daga abdullahi ibn abbas wanda shi wannan al-bajalin shi saduq ne saduqun yahim amma dai hadisin sa hadisi ne tabbatacce saboda yana da sha- shahid ma yana da shawahid daga hadisin ko abba ne daga Abdullahi ibn Abbas da wannan isali ibn Qadi Allah ka je duk ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas cewa ya fita daga annabi daga annabi zuwa annabi wannan me yake nufi dukkan su annabawa ke nake bai da ba ba dukkan su annabawa ba kuma wannan bai halatta bane ya hujja da wannan cewa tana ga shi fi sajidina ba su sujada lokaci da dan iyayen su musulmai ne ba ai kaga wannan ka sa abu abin da aka sani aka sani a hakikanin al'amari yanda yake tunda in aka tafi in aka tafi aka yawo za a gaji a ga kafiran a gaba don haka maganan a ce wai duka wai daga annabi zuwa annabi kuma duka su ba bil ijma ba abdullahi ba annabi bane annabi ne abdullahi ba annabi bane ba ana magana dai a cikin annabawa sun keto a cikin zuriyar manzo Allah kuma a tun daga su su annabi adam haka annabi nuhu haka haka zo wajen annabi ibrahim annabi ibrahim haka zo wajen annabi isma'il annabi isma'il kuma sai haka zo wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan bangaren manzo Allah kenan bangaren kuma yahudawa su kuma ga annabawa su san su suna da yawa ba وقال akwai akwai tafsirin banda wannan wanda tafsirin kuma ya fi ya fi dacewa da siyajin ayar shi ta kallu maka fi sajirin aw ta tanqu laka fi musallina wannan shi tafsirin mujahid ibn jabr mujahid ibn jabr da wani sa yace shi da tattashin da mazala yake yi daga mataki zuwa mataki cirata daga mataki mataki zuwa mataki a sallarsa a cikin masu sallah kuma وقال جعفر بن محمد علم الله تعالى عجز خلقه الله تعالى يا سن غزاوان halittarsa an fati daga yi masa da'a fa'arrafahum zalika sai sanar shaida su cewa ba za su yi musu da'a baki daya ba likai ya'lamu annahu la yanalu safwa min khidmati saboda su san cewa ba za su iya samun wato mafi zabin hidima za su yi ma Allah ta'ala din ba fa qama bainahu wa bainahum makhluqan sai ubangiji ta yarda tsakanin su da shi wani mahaluki min jinsihim daga cikin jinsin su yan adam fi sura albasahum min na'atihi sai sanya shi ya siffanta shi daga cikin wani kaso na siffan ubangiji din wato abinda ubangiji na jinsin abinda ubangiji ya siffanta da shi din ba wai da asalin siffan ubangiji ba ya sanya mushi rafa tausasawa wa rahama da jin kai wa akhrajahu ila qalbi da shi ga bayi safiran kaman ambasada kaman jakada ne sadiqan na gaskiya wa ja'ala ta'atahu sanya da'ansa ta'atahu ta'atahu sanya da'a ga annabi shi ne da'a ga wani jakada shi ne da'a ga Allah wa muwafaqatahu dacewa da shi muwafaqatahu shi dacewa da Allah din sai ubangiji sai ya sanya shi wato yana son ya ce ubangiji ya kago mishi ya ba shi wata sifa wanda ubangiji ya a suna ya tabbata da irin wannan sifar shi ba ar-ra'ufu ar-rahim ubangiji ya tabbata da ar-ra'ufu ar-rahim bazala kuma ubangiji sai ya ba shi wannan sifa din wanda take a suna ta yi kama da sunan ubangiji amma kuma a hakika ni to wannan ubangiji kuma nashi daban wannan shine wato ya ba shi min na'atihi ai ai ai ai ai tasmiya ta tasmiya لا في لا في المعنى والصفة فقال تعالى الله تعالى يأتي من يطيع الرسول دول اللي يما مزالة داعة فقد أطاع الله يا يما الله داعة هذا داعا الله شيء داعا مزالة شيء داعا الله تعالى وأنا سوى عبادة مشتركة وقال تعالى قوم حكي مشترك وقال تعالى الله تعالى يأتي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بما يكون با قاتشي واتو رحمة هل توبا كده واتو رحمة قديسو تين دي زما za ka zama wato ta yi taron sa da alheri tsakanin su da Allah qala abubakar muhammad ibn tahir muhammad abubakar ibn tahir muhammad ibn tahir al-ishbili wani wani wani malamin lugha ne wani ya rasu da rijiyar 80 bayan hijira malamin lugha ne suna mushi lakabi da da al-khidab ya yake cewa zayyana Allah ta'ala Muhammadu ubangiji ya kawata ala Muhammadu bi ziyatar rahma da kawana rahamansa fakana kaunuhu rahmatan jami sai zama kalancewansa rahmatan wa jami'u shama'il wa sifati rahma shine sai ya zama kasantuwan mazala din shi ta kanta kasantuwar rahama ce wa jami'u jama'ili ko dukkan ɗabi'unsa wa sifati da sifofinsa rahmatan rahama ce ala al-khalqi gabayi baki da faman asabahu shay'un min rahmatihi duk wanda wani kaso na rahamar mazala ta shafe shi fa huwa nadi to shi ne ya tsira fiddarai ne a gidan dajin guda biyu na duniya da lahira min kulli makarif da dukkan wani abin ki wal wasilu fihi ma ila kulli mahbubi kuma shine wanda ya sadu fihi ma ila kulli mahbubi zuwa ga dukkan wani abin da ake so din ala tara anna allah ta'ala ya qulu daga ubangiji yana cewa wa ma arsalnaka ila rahmatil alamin wa ma'aikatu wa fati wato rahama ne ga bayi baki da fakan hayatuhu rahma rayuwarsa zama rahama wa matuhu rahma mutuwarsa zama rahama kama kala ta'ala kamar da Allah ta'ala kamar kala sai kamar da manzon sallallahu yake cewa hayati rayuwata khair lakum alkhairi a wajen ku wa mauti mutuwata khair lakum mutuwata ita ma mutuwata alkhairi ne a wajen ku wannan hadisi hadisi ne wanda yake akwai magana akan sa zamu yi magana kan isnadin sa insha Allah in muka zo da za ka ta'ala ko kai wannan hadisi muka wannan hadisi na gaba muka wuce mu tattauna kan hadisin hadisin dai akwai rauni a cikin sa kuma wajen ma'ana sa ba za mu tattauna me na ku yace nawa ya ce aqradahu al-hafiz al-barwazi kama aqradahu al-imam muslim da ya ku bi kawo na ba to ni ma a ran gani amma dai a tabi in kaushe ban gani ba wa kaza qala alaihi salatu wa salam wa zalla sallallahu alaihi wasallam kuma ya kara cewa idza arada Allahu rahmatan bi ummat idza arada Allahu rahmatan bi umma idan ubangiji ya nufa ta al'umma da rahama kamar wa nabiyyaha qablaha sai ya dauki wato rayuwar annabinta gabanin wannan al'umma din faja'alahu laha sai sanya wannan annabin da ya riga su mutuwa ga wannan al'umman tasa faraban marigayi ne wanda ya zama musu kaman taska wa salafan kuma wato magabaci ne na gari ta za mu dawo kan hadisi insha Allah to ya mun ja ka tanga Shama'il Muhammadiyya na Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawra at-Tirmidhi hadisi dai zan hadisi dai zan tashi da kankatan shi sai sai mu haura hadisi na goma رواه الترمذي حدثنا حناد بن حناد بن السري قال حدثنا عبد بن القاسم عن اشعث يعني يعني بن السوار عن ابي اسحاق عن جابر بن سمره قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليله اضحيان وعليه حله حمراء فجعلت انظر اليه والى القمر فلهو فلهو عندي احسن من القمر. امام الترمذي حدثنا حناد بن السري حناد بن السري ابو السري الكوفي babban malami abintacce na kasan kufa ya ba shi hadisi wannan babban malami ne babban malami ne yana da kitabu كتاب الزهد لحناد ابن السري قال يتي حدثنا عبقر ابن القاسم وعبقر ابن القاسم شيماء الكوفي ne baban malami aljama'a baki da bukhari da muslim da abu da nasa'i da ibnu maja da da da, da tirmidhi da sarwaito duk sun ta mushi da hadisan su a cikin littafan su wanda suka rubuta na hadisi sai sa abkar ibn al-qasim al-kufi shi ma yaro ina ruwaitowa an ash'ata daga ash'ar ya ce ya an ibn sawwar wannan ko ne magana ne daga daga shi a tirmidhin ko daga wani tirmidhi ko kuma daga daga cikin malaman tirmidhi yana yin bayanin cewa ash'ar ash'ar din nan wato wani wannan shine ya'ni ash'ar ibn sawwar da'if ne yana da rauni yana saduq ne fi nafsihi walakin fihi lin yana da dan rauni ina rawaitowa daga Abu Ishaq Abu Ishaq shine Abu Ishaq Abdurrahman ibn Abdullah عمرو ابن عبد الله عمرو ابن عبد الله السبيعي شماء الكوفي babban malami ya daga cikin malamai manya yan kasan kufa an jabir ibn samura daga jabir ibn samura sahabin manzala sallallahu alaihi wasallam qala ce ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin idhiyan na ga manzon Allah a wata a wani dare mai haske wanda wato wata ta fito tangararan ayan ganta wa alaihi qulatun hamra yana sanye da wato wata jattufa yana yana Allah maka cewa ta jattufa din ya halatta sai dai jau jau ne aka hana aksa amma dan wata take ta dar tsarkiya da ja babu lifi wanda Allah ya sawa fa da'altu anzuru ilayhi sai na daga kallon manzo Allah wa ilal qamar ina kuma kallon wata din yace fala huwa indi ahsan min al-qamar wallahi ya fi kyau a wajena akan ma wato wata wata tana da kyau lokacin da ta fito ga kyanta shi da ita ba tare da kuma ta kashe maka ido ba sannan kuma ta haska maka gabanka zai ga wajen ta kawo sama baki da sama ya yi kyau da ita to zala kuma shi ya fi da ya fi da kyau sallallahu alaihi wasallam in yazo yana yana haskaka waje sannan kuma jama'a ba sa gajiya da kallon sa ba sa in suka kalla in suka kalla su ji kamar wato yana ciwon su yana yana cutar da su da ganin su sai da sai da kwantini kawai magana yana da kwantini amma kuma ba shi da mutum mai kallon sa wannan isnadin sa isnadi ne isnadi ne wanda yake akwai ba akwai rauni saboda wannan ashatu min sawar amma zamu magana kan rago isnadin muka zo insha Allah sai mu kata wannan hadisin na 11 da 12 baki da sai mu dakata na 11 za mu magana akan hadisin daga baya ne kwarai kuwa da isnadi ke kawo shi ai babban malami ne babban malami abu sari hannad ibn sari to makaranta rawatul muqala wa nuzul al-fudala na al-hafiz abu hatim muhammad ibn hibban al-busti نعم تشوى الكوريزي كو شافي لا عنده أكو باب ذكر الحث على لزوم الصمت وحفظ اللسان yake cewa wa shi da kurezi kurezi ya ya yi mun waƙe wannan wannan waƙan Ibrahim Abdul shi ba ya kawo shi aqlil kalamaka wasta'id min sharrihi innal bala'a bi ba'dihi maqrunu واحفظ لسانك واحتفظ من غيه حتى يكون كأنه مسجون من غيه هكذا أما أولا أولا سوى لسكا وضع سكا من عيه من عيه وكل فؤادك باللسان وقل له إن الكلام عليكما موزون فزناه وليقم محكما ذا قلة ذا قلتي إن البلاغة في القليل تكون ina magana kan cewa lalle kar ka dinga yawan zance kana aman zance kana barbara ma da barbara aqlil kalamaka ka karanta yawan magana wasta'id min sharri kuma ka nema wato kariyar ubangiji daga sharrin magana magana akwai sharri innal bala'a saboda bala'i jarabtawa da bawa ke samu makarunu bi ba'dihi yana damfarwa da sashi ya sashi ya halla sashi ya zama ya zama maka bala'i daga baya kaza bukata mu jarabawa wahfaz lisanaka ka kiyaye harshenka wahtatim min ghayrihi ka yi mishi linzami ka kiyaye shi wannan harshen naka daga wato kaucewansa shine ghayrihi ko min ihi ko kuma da gazawansa na fi tsammanin ghayrihi din hatta yakuna ka annahu masdunu har ka zama tsakaninka da harshen naka kai ka ce dan furzana ne ka kama shi ka kulle shi to wannan ka ajizan kai harshen ka wakil fu'adaka bil lisani a kuma wato ka daure zuciyanka da harshen ka ka dama mai su tare wa qullahu ka ce mashi innal kalama magana fa alaikum mawzunu alaikuma ana yin awo akan ku duk magana da kuke yi da za ku yi zuciya zai yi ko harshe zai yi to ana auna shi ana ganin wanne ne yake gare ko ko a kanku dan zai na da ka ku yi auna magana da za ku yi wal yakum muhakkaman da abin da za ku yi ku zama kun kyautata shi kun kun wato daure maganan ku cewa wal yakum ai wal yakun da qillatin kuma ya zama magana ce mai za ku yi shi kadan wato numfasawa bayan numfasawa innal balaghata lallai balaga zaraka da kuma wato azanci ta kunu fil qalili ana samun ta ne a wajen karaita magana ba wajen yawaita magana ba la takun musaktiran kalama wato mutaqallilan min kalamika قال أخبرنا ابن قتيبة قال حدثنا جعفر ابن نوح قال حدثنا محمد ابن عيسى الطباع ابن عيسى ابن الطباع أنا بابن مالي من بابن آل بن الإمام مالك محمد ابن عيسى ابن الطباع قال سمعت مالك بن انس نادي مالك بن انس yana cewa kullu shay'in yuntafa'u bi fadlihi komi ana amfana da abin da ya has da sauransa ila al-kalam sai magana fa inna fadlahu shi karin magana fiye da kima sauransa abin da ya saura wanda baka bukatan ka faɗa ka faɗa ya buru to shi cutar da kai yake yawan magana abin da baka bukata aman magana قال ابن حبان حدثنا القبان قال حدثنا احمد بن ابي الحواري ثقه قال حدثنا مروان بن محمد شين محمد بن مروان الطاطري عن سعيد بن عبد العزيز سعيد بن عبد الله الشامي babban malami ne wanda kusan tare shi da al'auza'i wanda suke bada fatawa a can sha qala yace qala abu darda abu darda kusan ya tafi ya shiga a shami shi ya je kantar da su duk da dai bai riski abu darda ba akwai alimtifa akwai alimtifa a tsakanin shi da abu darra amma ya faɗi wata iya labari ne da ya shahara cewa abu da daɗin ya faɗa ta abu da da ya ce la khaira fil hayati babu alkhairi ga mutum illa li ahadi rajulaini sai ga ɗayan biyu musitin wa'in mutum mai yawan yin shiru amma kuma mai kiyaye mai kiyaye wato kansa mai kiyaye ilimin da ya haddace ya rike aw mutakallimu da alimin ko kuma wanda in zai magana kuma zai zama magana zai yi magana ne kuma ya san me yake faɗa ko dai ka zama musitin wa'id in kai shiru kana rike abin da jama'a ke faɗa ba kalmar mutum ya zama shi gafalalle ba mugaffal ba san mutum mugaffal musitin gafil ba so zama musitin wa'id ya'i kulla ma yasma'u yana rike duk abin da yake faɗa ake faɗa ya gane ya gane sarai amma bai cika magana ba ce a ai ai ni ba ba komai nake faɗa ba amma na san me kuke faɗa na san me yake ciki ina musitin wa'i kuma ya zama mutak aw mutakallimu wa'i ko in zai yi magana ya zama mutakallimu na alim ya zama mai ba da an ka fara magana an gane ilimi kuma ba da kuma ka fara magana kuma da san zuciya ba to ɗaya na ukun ko so ba ba yi da alheri ba ko ya zama jahili in zai magana ko kuma ya zama shi mugaffalin yi shirin na shashe galawa ce shi shirin mai hankali ba gazawa ba ce yana dama ya magana amma hankalinsa ne da ta ce daure shi ita ba zai magana ba to wannan shi ana ake gane mai hankali sai mu tashi qala abu hatim ne sun abu darra eh na ta faɗa muku anan to shi za a zo da shi za a zo da shi gobe a zo da shi gobe haka ake yi abu umar fa yanzu nan shi eh abu umama eh albahi duk wannan abubuwan sai kuna riƙewa sai ku je ku riƙo sunan su abu umama mai sunan shi to shi wannan ya shahara ko to to abu kasara fa al-ansari eh a wannan abu musa kenan ashari shi abdullahi ibn qais ku riko sunayensu eh insha Allah barakallahu to insha Allah sai ai da mun karanta abin da kuka Allah ba mu lada abin da kuka Allah ya sai mana اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد لك لا بيانك تملا على خير لك لا تنكر منك شر لك لا تبتدع دغ مكان الدين لك تبتدع دغ مكان الدين inda muka sa gaba Allah ta'ala ya biya mu bukatun mu na alkhairi Allah ya kare mu daga dukkan lafiya Allah ya kare mu daga dukkan wani abinki Allah ya kare mu daga mugunci ko mugun gani Allah ya kare mu ya kare iyalan baki ɗayan mu Allah ya kare mu Allah ya azurta mu arziki mai amfani Allah ya azurta mu arziki mai amfani Allah ya mana albarka a rayuwar mu Allah ya mana albarka a rayuwar mu Allah ya mana albarka a motsin mu Allah ya mana albarka a inda muka cake muka tsaya muka yi caka Allah ya mana albarka a komi namu سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين إن شاء الله